الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara dawo da mu wannan zama na tafsirin jalalai wanda daga watan ramadana muka karanta niskin ƙur'ani mai girma to shi ne Allah ya dawo da mu wannan lokaci kuma yau ashirin da hudu ga watan azulka'ada hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai za mu daura daga farkon suratu maryam inda muka tsaya سورة مريم مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعد خلف الآيتان فمدنيتان يتي سورة مريم تاسو كان أمكة بند سجدتها معنى آية دا سجدة تزود جتكي فمدنية إتا مدنية شيء أو إلا أو كوكما ayar da ta zo a bayan sujjada bayan aya ta sujjada fa khalafa min ba'di mukhalafun al ayatani daga nan zuwa ayoyi guda biyu fa madaniyatani su sun sauka ne daga madina wa hiya ita surar samanin aw tis'un wa tis'un aya tana da ayoyi 98 auko kuma tana da ayoyi casa'in da tara ayoyi casa'in da tara shi ne ayoyin mushafin madina musafin madina na na biyu da kuma mushafin makka su ne ayoyi casa'in da tara sannan sauran musu masahifi kuma suna dauke da ayoyi casa'in da takwas ne su sun kara ibrahim na farko wasu kurfin kitabi ibrahim su wannan shi suka kara sai ya zamanto casa'in da tara sauran masahif kuma wasu kurfin kitabi ibrahim ba aya ba ce wakafi ne domin haka sai a ciki ya zamanto ayoyi guda casa'in da takwas kenan shi ne wanda al'imamu shafi'i a nazimutu zuhur yake cewa wa fi maryamin tis'un wa tis'una biha wa awwalu ibrahim udda bila jisri ma'ana cikin suratu maryam ana da ayoyi casa'in da tara a musahafin da suke da wannan ramzi shi ne jiɗin jiɗin ɗin ramzi ne na musahafin makka sannan biha da ya fada ba ɗin kuma ramzi ne na musahafin madina na biyu to su suke dauke da aya casa'in da tara shi ne sai ya ƙara dawo da wannan ramzi ya ce wa awwalu ibrahim udda bila jisri ba ɗin zai dawo baɗin jiha jin ɗin kuma zai dawo jinin ɗin ji ɗin ma'ana waɗannan matsayi guda biyu da aka ba su ramzi yadda ayoyinsu suka kasance casa'in da tara sun ƙara ibrahim na farko shine wasu kurfin kitabi ibrahim sun dasa aya a wajen to ta nan ne ayoyin suka kasance casa'in da tara sauran matsayi shi gaba ɗaya kuma shine musafin madina na musafin madina na farko da musafin sham da basara da kufa wayannan su ne suka kidaya ayoyin suratu maryam 98 a bisa fa'ida da ramzi da istilahin al'imam shafi'i abinda ake cewa ma qabla uku ma qabla ukra zikri ana idan ka cire daya cikin tasa'in cikin tara zai baka takwas ne to in kana so ka san adadin ayoyin sauran masahifi wanda bai ambace su ba shine a casa'in da tara ɗin sai ka cire ɗaya a tara zai baka casa'in da casa'in da takwas ne to shine adadin ayoyin suratu maryam a sauran masahifin da bai ambace su ba nazalar ba da fatir a wata nuska babu wannan nazalar ba da fatir din a wata nuska babu ita ma'ana ta sauka bayan saukar bayan saukar sura ta fatir bismillahir rahmanir rahim ka a ka ka ha ya ayn sad Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika yace Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san menene muradinsa da waɗannan harufa guda biyar kaf da kuma ha da kuma ya da kuma ain da kuma saf me yake nufi da waɗannan harufa guda biyar waɗanda waɗannan harufa guda biyar an haɗa su bai ɗaya ne a rubuce saɓanin harufa guda biyar waɗanda suka zo farkon suratu shura wanda aka ware harufa biyu daga ciki shine ha mim din aka ware shi a rubutu sannan aka ware ayin sin qaf su ma su biyar ne kaman wannan amma wayancan aka ware su shi malamin suka ce hikimar wannan shine an jera hawamin din guda bakwai ne ana so ne su bakwai din gaba ɗaya su fito a yayin da aka hada aka haɗe rubutunsu aka ce ha mim ayin sin qaf duk aka hada su a rubuce kamar yadda aka hada kaf ha ya ayin sad to hamim din ba zai fito ba saboda ya hade da ayin sin qaf wasu asur wasu asurruka ne wasu sirrori ne na qur'ani wa waɗanda aka boye ilimin gaibu daga ciki shi yasa malamai saboda kada su tsawaita bayani akai sai suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ahal haqa'iq wadanda suke shiga halwa sun san da me ake nufi da waɗannan harufa din kowa da gurgudan abin da Allah subhanahu ta'ala yake sanar da shi cikin sirrin waɗannan harufa din domin haka ne galibin waɗannan harufa din ibn ibn arabi al-hatimi yayi magana akan su cikin al-futuhat al-makkiyya ba ma waɗannan harufa din ba ma kusan shi ya yi bayanin maukifin kowanne harafi daga cikin hurufin hijayi ne haza zikru rahmati rabbika abdahu yace abdahu din maf'ulun wa rahmati maf'ulu rahmati maf'uli ne rahmati din zakariya kuma bayanun lahu bayani ne na abdahu din abinda yake nufi da wannan rahmati din asalin fi'ili ne asalin fi'ili ne rabbi din wanda shine mudafun ilayhi to asalin sa shi kuma fa'ili ne tukuna abdahu din maf'ul kaman ka ce rahima rabbuka abdahu ne in ka ce rahima rabbuka abdahu kaga rahima fi'ili rabbu rabbu fa'ilinsa abda din shine mafulin sa kenan to sai aka mayar da fi'ilin ya zama masdari dan me aka mayar da fi'ilin ya zama to masdari saboda an kawo mudafun a gaba da shi ba taba samun mudafun din da mudafun ilaihi din sa ya zama to fi'ili ba saboda dole ne mudafun ilaihi ya zama to ismi to ganin wannan aka ce to wannan fi'ilin a mayar da shi ismi domin a mayar da shi mudafun ilaihi to da aka mayar da shi ismi to he zaman to rahamati ya zama mudafin ilaihi na zikru din kenan da ya zaman to rahamati kuma wancan fa'ilin nan namu rahima rabbuka din to rahima rabbuka din shi ma aka mayar da shi mudafin ilaihi to sai zaman to majruri zaman to rahamati rabbi ka kenan wanda shine dan me aka yi haka saboda ana so a yi bayani cewa wannan sura tana ɗauke da tana ɗauke da ambaton tana dauke da ambaton rahamar da ubangijinka yayi wa bawansa wannan sura tana dauke da ambaton rahamar da ubangijinka yayi wa bawansa waye wannan bawan nan nasa shine zakariya shi yasa yake ma zakariya din bayani ne na abdahu din yayi bayani abdahu wanne bawa ne wannan shi shine zakariya a kira to shine ya kaddara haza din shine haza wannan wannan sura ko wannan ambaton ambaton rahamar da Ubangijin ke yi wa bawansa ne, wannan bawan nan nasa shi ne zakariya. Yaushe ne yi wa wannan bawan nashi rahama shi ne izna da ɗin shi ne na nuna lokacin da Ubangijin kaɗin ya yi wa wannan bawan nashi rahama, shi yasa ya ce muta'allikun bi rahamati yana haɗe ne da rahamati ɗin, saboda asalin wannan rahamatin mun bayyana cewa fi'ili ne. to ya nishi ya nishi rahaman ne izna da rabbahu yayin da a lokacin da ya kira ubangijinsa nida'an a kira mustamilan ala du'a'i wanda yake dauke da addu'a khafiyan sirran kira wanda yake a koye a surrance jaufan laili tsakiyan dare bi annahu asra'u lil ijaba saboda ya fi gaggawan janyo ijaba da daddare abin da yasa yace khafiyan din saboda shi nidadin kala kala ne tukunan ya mayyaze wani irin nidayi ne yace khafiyan domin ya nuna cewa addu'a ne aka yi saboda shi tabi'ar addu'a ana son sirru a ciki sannan kuma tabi'a ta zikiri ana so a turmama Allah subhanahu wa ta'ala to domin haka ne zikirin an fi so a bayyana shi in dai ba riya ake tsoro ba an fi so a bayyana zikiri shi kuma addu'a ba wai an fi so ba dole ne a boye shi abin da yasa ya zama dole ne a boye shi saboda sirru ne yanzu misali a nan muna zaune mu da yawan nan na dinga fito da bayanin bukatuna tsakanina da Allah zai zama na tona muku asirai na ne abubuwa da yawa za ku ci abubuwa da yawa za ka ce yanzu misalin ka je masallacin juma'a kowa ya fita da sarbinsa yana addu'a misali to inda a ce kowa zai bayyana bukatan da yake gaya wa Allah subhanahu wataala wani za ka ga cewa ina neman zainabu da aure ta ki yi iyayenta sun ki yadda na yi na yi babanta ya ki amincewa eh Allah ka ja hankalin babanta zuwa gare ka ja hankalin mahaifiyarsa eh wani zai ci wani yana bi na bashi shekara da shekaru ba za mu na siya ba kaga wannan ya rike gani to ne to asiri ne wataƙila ma mutum yana na asirin sa a rufe ba wanda ya san da waɗannan abubuwan da ya faɗa din kai da kake kusa da zaka ci a dama wani irin wannan hali a ya dama wani zainabi ko ko kusa da ba kaga kenan a yashi addu'a din ne tsakanin bawa da ubangijinsa sai tsaye ce nida'an khashiyan din nida'an khashiyan kala yana so yayi bayani irin addu'ar da yayi da sababin da yasa yayi wannan addu'a kala shi wannan bawa nashi zakariya yace rabbi ya ubangiji na ya ubangiji na inni wa hana da'ufal azmu da'ufal azmu jami'uhu minni kasusuwa kasusuwa minni kasusuwa waɗanda suka kasance daga girkin jikina gaba ɗayan waɗannan kasusuwa ɗin sun raunana abin da ya sa ya ce jami'uhu alzin jinsiya ne al na jinsiya ne saboda idan ka ɗauki al'azumu ɗin ba alzin jinsiya ba sai dai ka fassara cewa wani kashi cikin kasusuwansa ya raunana eh wannan kuma baya nuna dattako baya nuna tsufa sai dai a biya nemi magani wannan yana bukatar za a iya maganin sa shi kashin gadon bayana yana da matsala za a iya maganta shi to amma raunanan kasusuwan jiki gaba ɗaya shi ne dattako kuma shi ne tsufa abin da yasa bai ce inni inni wahana azumi ba saboda shi dan adam din ba shi da kasusuwa nahi na kanshi saboda kaji an ce abu nawa kai ke kera shi abin kai kai abin shi ne zai zama tonaka saboda babu wani abu da gangan jikinsa shi dan adam wanda yake nasa ne saboda bai ma san yaushe aka kera mishi wata gaba cikin gabaɓosa ba shi yasa yayi tawazuyi tare da Allah subhanahu wataala bai ce inni wa hana azumi ba kasusuwa na ko kasusuwa na sun raunana bai faɗi haka ba sai ce inni wa hana al'azumu sai ya ware kasusuwan gaba da sai ce al'azumu din minni kasusuwan da aka girka su a gangan jikina to su ne suka suka raunana domin ya nuna cewa babu wani abu nasa cikin gaɓuɓuwansa ko cikin ajizayin abin da abin da Allah ya gina a jikinsa washta'ada ra'su minni shima yace washta'ada ra'su minni shayban anan shayban din tamyizun ne muhawwalun an fa'i asalin fa'ili ne aka juya shi ya zamanto tamyizi saboda duk inda kaga tamyizi ko ya zama asalin sa fa'ili ko ya zama to asalin sa maf'uli ko asalin sa mubtada ko asalin sa khabar wani abu ne daga cikin ababen da muke yi shi irabi shi ake juye shi ake mayar da shi tamyizi asalin sa shine shine washta'ala shaybur ra's minni washta'ala shaybur ra's minni shine asalin sa shaybu din fa'ili ne na ishta'ala din wanda shi ar-ra's din da ya bawa ya mayar da shi fa'ili din asalin sa mudafu ilayhi ne na fa'ili wajta'ala shaybur ra'si wajta'ala shaybur ra'si minni haka ne hai intashara shaybu fi sha'ri shine furfura ya yadu ya yadu a cikin gashina kama yantashiru shu'a'un nari fil hatabi kamar yadda hasken wuta yake yaduwa a kaɗan-kaɗan kan itace da aka kunna ka kunna kol abin nan gawayi ko itace ba lokaci guda ne wutan yake shiga jikin itacen ko cikin wannan gawayin ba a kaɗan-kaɗan a kaɗan-kaɗan kaɗan ne haka har ya zama to itacen gaba ɗaya ya ƙone ko wannan gawayin gaba ɗaya ya kawai wannan suna kiran shi isti'ara makaniya a shi kiran shi isti'ara makaniya ilimin balaga ake yi a ake kiran shi wanda shi ne wannan abin da suke ce mishi tarshishi tarshishi da wannan ista'ala din shi ne ya yi tarshishi saboda isti'ara suna cewa akwai tajiriri akwai tarshishi akwai tataliki wanda kowanne a bajinsa ake bayani a kansa ma'ana ta wannan hanya ne za ka gane yadda furfura yake yaduwa a kai ba lokaci guda ne a lokaci guda ne bayan da a ce ka kwanta barci da daddare da safe ka tare kanka gaba ɗaya fari fari ba haka bane a lokaci guda bane kamar yadda in gobara ka tashi wuta cin sai ta cinya can ta kama can ta kama can an yi iko a can can ma sai a yi iko can haka ɗaya ɗaya ya bi can ta ɗaya ya fita a can ɗaya a fita a can haka haka haka saboda fasaha da balaga a irin na Qur'ani dan a gane wannan shine ce wasta ala ra'as shayban din wa inni uridu an ad'uka ni ina so in roƙe ka wa lam akun bi du'aika ban kasance da addu'arka da kiranka da roƙonka ai bi du'ai iyaka kiran da nake maka da addu'an da nake yi nake yi maka rabbi ya ubangiji na ban kasance ba shaqiyan kha'iban fi ma mada shine tababbe cikin abin da ya wuce fala tukhayyibni fi ma ya'ti sannan tunda a baya ban kasance tababbe ba to kada ka tabar da ni ka tabar da ni cikin abin da zai zo a nan gaba ya kasance akwai abin da zai roka ba zai yi ka bani ba haka ce khayba shine asara haka ce asara din shine asara tas yake cewa khaiba a larabci haka ce khaba sai mutum ya rasa abin sa gaba daya kamar kana da naira dubu daya haka dubu dayan gaba daya fadi shine khaba ya fi amma ce ɗari tara ko ɗari tara da hamsin ya fadi ka tsira da naira ɗari ko ka tsira da naira hamsin sai ya ce khasira ya ce khasira kenan shine khaba din wa inni khiftu mawaliya ya faɗi dalilin da yasa ya roki Allah subhanahu wataala yace wa inni khiftu mawaliya ai allazina yazuni fi nasli ka bani al-ammi ni ina jin tsoron masu biye na a nasaba kamar 'ya'yan baffa ma'ana yana nufin shi bayi da 'ya'ya nasa na kansa sai 'ya'yan 'yan uwan shi 'ya'yan 'yan uwan nahidin su ne 'ya'yan baffa to yana jin tsoron abin da zai biyo baya a daga 'ya'yan 'ya'yan baffa ma'ana 'ya'yan 'yan uwansa kenan yadda yanzu misali idan mutum ya rasu ba shi da da ba shi da da to baffanninsa za su gaje shi in babu baffannin kuma 'ya'yan baffanninsa za su gaje shi ba shi ne ibnul amdin ba ibnul am ba to shi ne ce min wara'i ai ba da mauti wanda suke bayan mutuwa na a aladini akan addini al'aladini akan addini an dai uhu su tozatar da shi su tozatar shi da ke su annabawa a duk lokacin da suka roƙi ɗa ko haifuwa ba suna batun wai ba su da magada magadan dukiya kada wani ya zai gaji dukiyar su ba dan da suka haifa ba su a harkar annabawa babu dukiya kwata-kwata suna maganan babu wanda zai zo ya gaji addini a bayan wanda zai gaji addini ya ci gaba da yaɗa shi yadda su suke yaɗawa babu wannan Allah ya samar musu da wanda zai ci gaba da aikin da suke yi bayan babu su ba a maganar dukiya babu shi a cikin harka annabawa shi yasa yace ba da mauti ala dini an yudayyuhu ina jin tsoron abin da zai samu addini su zo su tozartar da shi kama shahatuhu fi bani isra'ila kamar yadda na gani da ido na cikin banu isra'ila min tabdili dini na canja addini wa kana timra'ati akhiran yana tafiya da Allah kadan kadan ne kadan kadan saboda ko da mutum ne kana zo kai masa confidence ba zai yi lokaci guda ka fito mishi da bukatunka gaba dai ba kaga ta farko cewa rabbi inni wa hanal azmi wannan yana nuna ma ishara kamar ya ce yana son tsani amma ya fa ko ko ko ba zai samu da ba amma ya ki fadan garda garcewa gardagar cewa yana bukatan dadin inni wa hanal azmi inni masha'al ar-ra's shiba ya faɗi sifofi na tsufa wanda shi kuma da in aka tabbatar da tsufan a gare shi to tsoho ba zai yi ya haihu ba kaga duk dai hanyoyi ne na kokarin ya nuna yana bukatan haihuwa din amma ya ki fita ya ki faɗan gardagar har ya zo ya bai ya ƙara bayyanawa kaɗan ya ce inni khiftul mawali a min wara'i kaga wani ai kusan kinaya ce sariha ai akan cewa ana bukatun da ba to shine ya kara fito da kuma abu wakana timrati akira kaga an kawo maganan mata kaga magana haihuwa ne kuma an ce akir mata ta akiran ce la talidu ba ta haihuwa kaga ba gardagar ne yazo yace ka bani da ba mata ta ba ta haihuwa fahab li to anan ya bayyana yace fahab li ka bani ka bani min ladunka min ladunka min indika daga wajenka waliyan ibnan da makaunaci masoyi abinda yasa ake kiran ɗaɗin wali ba wanda kake so ko yake son ka fiye da shi ma'ana jininka ne kai da shi abu guda abu guda shi yasa kake gani duk yadda hawanka yake gudana wa kanka to irin wannan hawan ita ce take gudana akan ɗan kaɗan saboda kai da shi din abu guda ne wani gutsure ne mutuka ce ulka ce daga jikinka aka fitar aka yi shi to shi yasa ake kiran shi waliyan din kenan ibnat kenan anan ya ce min ladunka ne saboda ladun din ya fi inda ladu ladun ya fi inda misali in ka ce inda din kamar misali falon kamar nan falo ko bana fana'i ko wajen gida kaga daban-daban ne a ce akwai wanda zai zo in ya zo ya ce ana sallama sai ya ce ya tsaya ana fitowa saboda ana ganin bai isa ma ya shigo cikin gidan ba ka gani wani za ce ya shigo nan filin wani za ce ya shigo falo wani ma za ce kai ya shigo bedroom saboda haka ladun din ana nufin gu ne wanda yake da muhimmanci kuma za ka ga duk inda Allah ka ya kawo maganar ladun ba ga wa'allamnahu min ladunna min ladunna ka gane milladunhu ka gane yana nuna wani gu ne wanda yake yake da daraja wata hadara ce wacce take da girma shi sai ce fa habli milladunka waliyan yarisni bil jazmi wannan yana nuna shi jalaluddin al-mahalli ah, ya gina tafsirinsa a bisa kira'ar abu amri basri mun gane ne ta hanyar yadda yake tafsiri eh shi kuma imam suyuɗi ya gina tafsirinsa ne a bisa kira'a ta nafi'u ko riwaya ta warshi ko ta karo idan mutum ya yi ta tabbu'in abin zai gane haka illa iyaka masu bugu ne suke bugu bugun tafsiran daidai da tara kira'an da su suke yi eh wannan kuma ba karamin kuskure bane ba amanar ilimi a cikin harka misalin wannan yanzu duk duk tafsirul jalalain da aka buga a Saudiya suna buga ayoyin da Suyudi yake kawowa suna buga shi according to riwaya Hafs ne ta ka gani a- a- riwaya Hafs ne to domin haka zaka zo kaga cewa tafsirin wani lokaci a siyakin tafsirin suyudin baya tafiya bai daya a gane to shi da jalaluddin al-mahalli shi kuma ya gina tafsirin sa ne a bisa qira'a ta Abu Amr al-Basri domin haka ne zaka ga cewa qira'ar da zai fara ambata ya fassara Qur'ani kafin ya kawo sauran qira'o'i ya ce wa fi qira'a din qira'ar Abu Amr al-Basri ne zai kawo yanzu misali wannan wajen da ya ce ya risni sai ce biljazmi wannan biljazmi din kira'a ce ta abu amrin al-basri wanda kisa'i ya wafaka masa suka karanta da jaz- da jazama jawabul amri jawabi ne na jawabi na amri din shine fa habli habli min ladunka waliyan yarisni habli yarisni ka bani idan ka bani ta ya gaje ni wannan ya riskin jawabi ne na wannan hafli din amurkan wa bin rafi an jamhur sun karanta kuma da rufu'a in ka cire abu amr bil basri da kuma kisai sauran sun karanta bin rafi ne ya risuni yadda muke karantawa shi kuma a sifata a sifata wali ko sifatu waliyan sifa ce ta waliyan din waliyan yarisuni wani ɗa masoyi wanda wanda zai gaje ni wanda zai gaje ni ya zama sifa kira wa yarisu wa yaris min bil- bil wajhayn wannan bil wajhayn din wannan wajihi guda biyu na farko wanda ya karanta yaris da ta zama to darura ce ya karanta wa yaris kuma da da da jazama yarisni wa yaris min ali yaquba ya zamanto wa yaris din aka fi zuwa ga yaris din na farko din wanda ya karanta yarisuni shi kuma zai karanta wa yarisu min min min ali yaquba shi yasa yake bin wajhaini din jaddi wato daga iyalan iyalan yaqub ko daga yaqub din kansa saboda wani lokacin an kawo ala tare da annabawa ana nufi su din ne saboda a fakhama su a girmama su shine ake kawo ala din don haka ne da aka ce abin nan mimma taraka alu Musa wa alu Haruna ai mimma taraka Musa wa Haruna ne kawai mimma taraka Musa wa Haruna ne al'ilm wanda yake ilimi ne wa nubuwa da kuma annabta wanda ba wai dukiya ba ne kamar yadda da muka bayyana Ah, wa yari- yarisuni wa yarisu min ali yaquba jaddi al-ilma wan nubuwata ilmi da annabta a a tsarin annabawa ma gaba ɗaya babu batun dukiya su gaba ɗaya don haka ne inda Allah ya ce wa warisa Suleiman Dawuda dinnan wa warisa Suleiman Dawuda ba mulki bane ake nufi eh ba mulki ake nufi ba ba ana nufin kuɗi bane annabtan ne ake nufi eh waj'alhu ka sanya shi wannan waliyin wannan dan rabbi ya ubangiji na mun sha bayanin cewa an cire ya harfin nidai an cire ya ul mutakallim mudaf ilayhi ya rabbi ne duk inda aka ga rabbi ya ubangiji na ka sanya shi radiyan ai mardiyan kamar yadda shi yardadde ne inda ka a wajenka wanda radiyan din ala wazni fa'il ne wanda yana bada mubalaga mubalaga ne an kace radiyan kace rabi rabi din mubalaga ce ta radiyan sannan rabi din nan ana nufin fa'il ne bi ma'anar maf'ul shi yasa yace ai mardiyan indaka قال تعالى في إجابتي فطلبه الابن الحاصل به رحمته الله سبحانه وتعالى يشي وجن أنسى neman ɗanda neman ɗanda rahamarsa ɗin ta wakana a sanadiyarsa a sassabo da shi ɗin wanda farkon ya ce zikuru rahmatin rabbika abdahu ɗin sai ce ya zakariya mun bayanin cikin suratul suratu al imran ya zakariya ya akwai kira ya zakariya'u wanda za a sa hamza za a sa hamza akwai kira'a wanda kufawa suke karantawa banda shu'uba banda shu'uba suke karanta ya zakariya ba wato babu hamza din kenan ya zakariya inna ko ya zakariya inna nubashshiruka ya kai zakariya mu muna maka bishara bi gulami muna maka bisharan wani da yarisu zai gaji a ilimi da annabta kama sa'alta kamar yadda kamar yadda ka roka ismuhu yahya sunansa shine yahya lam naj'al lahu min qabl samiyan ay musamman bi yahya ba mu taba sanya mishi takwara mai suna wanda ake kiransa da yahaya ba ma'ana kafin annabi yahaya babu wani dan adam da aka yi a duniya wanda ake kiran shi da yahaya mu ne muka ambace shi da wannan suna wannan ma wani sharafi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya bawa annabi zakariya qala sai yace rabbi ya ubangiji na anna kaifa yakunu li gulamun ta yaya da zai zo ya kashe ya kasance ni mana da ta wace alama ce zan gane cewa a dan zai samu ta wace alama dan zai samu saboda shi dan adam yana son abu wanda ya shafi me ake cewa abin nan his galibi zuciyan dan adam yana komawa his ne abin da zai zo ya gan shi zahiri ba abin da yake ma'ana ba to shi ne ce anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati akhira ga matata wacce ita akira ce wata ba ta iya aifuwa ana cewa akiran ana cewa aqim ma duk sifofi maka ce akir sifa ce wanda ake bawa ta mace kawai amma ka ce aqim ana bawa namiji ana bawa mace gaba daya ana aqim wanda bai da kwayan kwayoyin haifuwa sannan akir matar da ba ta haifuwa shi yasa ba a sa ta duk ba kwa ga bai ce wa kana imra'ati akhiratan ba saboda duk wata sifar da ba a samun ta ba a samun ta a maza to babu bukatan a sa alama a mata sai ta zaka ce zaka ce imra'atun ha'id ha'id an zaka ce hamil haka saboda ba a samun namiji ne haila ko namiji ne daukan ciki haka nan akhir shi ma wa kanat imra'ati akhiran وقد بلغت من الكبر أتيا أتيا ni kuma na isa daga girma na isa matsayi da ake ce mishi al'utu na kai wannan matsayi min ata ya ce daga ata ne asalin wannan kalima ɗin ata ma'anarsa ya bisa idan kasusuwan jiki suka bushe suka daina tasarrufi suka daina aiki to shi ne tsufa idan ya zo kenan shi ne ake cewa ata ata me wannan sifa kuma ake ce mishi utu utu ala wazani fu'ul kenan ai nihayatu sinni kurewar galibin adadin shekarun da dan adam ke kaiwa shine na mi'atan wa ishirina sana shine shekara ɗari da ashirin kenan wa balagatin ra'atuhu matarsa kuma ta isa samaniyan watis'ina sanatan shekara casa'in da takwas wa asulu aiti asalin iti din nan ana cewa uti utiyan ana cewa itiyan yadda wannan suke karantawa a kufawa suke karantawa itiyan asalinsa ya ce a utuwun ne asalinsa utuwun alawazin fu'urun fu'urun kamar da za ka ce kufurun ko shukurun asalinsa wannan ne wa kusirati wa kusirati wa kusirati ta'u sai aka yi wa ta'ɗin kasara tasfifan domin a mayar da shi mai sauki ake yi kasara wa kulibatil wawu ula ya'an sai aka canja wawdin farkon zuwa ya wawdin farkon asalin sa utu utuun utuun wawdin farkon aka mayar da shi ya li munasabatil kasara saboda wannan damman da aka mayar da shi zuwa kasara din tana bukatan ya ne saboda tana bukatan ya ne ba wau take bukata ba kamar yadda wau din zuwa ya din da take bukata wasaniya na biyu ma ita wau ta biyu ma aka mayar da ita ya'an ya litudu gama fi haliyawu saboda a shigar da wau din farkon ciki shine sai karanta ai zamanto utiyan minal kibari uti utiyan shine jamhurin ƙura sai suka bar damman damman ainihin domin a bar wani wasali da yake nuna asalin kalma shine utiyan wanda wannan damma udin zai nuna ma asalinsa utuwan ne utuwan ne damma to wasu kuma daga cikin kaman kufawa sai suka ɗauki mayar da mayar da damman zuwa kasara kwata-kwata ma domin ne domin abin da ake ce mishi ijba tunda taɗin yana da kasara to ana so a kawo wasalin da zai tafi bai ɗaya da ta itiyan itiyan su tafi bai ɗaya kenan to shine suka mayar da zamman zuwa kasara sai zaman to kira'o'i guda biyu utiyan utiyan duk sun haɗu akan ibdalin wau na farko da na biyu duk a mayar da su ya a mai a yi idigalin su duk sun haɗu akan wannan sai suka bambanta a kan ainun ɗin wasu suka ce mu bar damman wannan ainun ɗin domin mutane su san da asalin wannan kalmar saboda wannan damman ita ce za ta nuna maka asalin kalmar utuwan ne utuwan ne wannan damman zai nuna sauran damman da ya rage zai nuna wawun ɗin da aka mayar da su ya ɗin wasu kuma suka mayar da damman kasara saboda ya zamanto itiyan to irin wannan kalma ne duk inda kaga irin wannan irin su jusiyan jusiyan a ce jisiyan a ce suliyan a ce siliyan duk irin wannan ne gaba da duk irinsa ne a wannan babin suke kala kala al'amru kazalika sai Allah ya ce lamarin haka yake mana yadda kai kace matarka akirce sannan kuma kai kuma ka kai kai matsayin abin nan utu a datta ko da tsufa a haka din ne yace min khalqi gulamin minkuma na halittan da daga gare ku a hakan kala sai yace qala rabbuka ubangijinka yace huwa alayya hayyin hakan abu ne wanda yake mai sauki a gare ni ai bi an arudda alayka quwwatal jima mayar maka da karfin saduwa wa uftika rahiman rahiman ra'atika in buda in buda mahaifan matarka bil'uluki saboda zaman zaman juna biyu zaman ciki haka ce uluk din asalinsa mazdari ne na alika amma idan suka ce uluki ana nufin zaman yaro a mahaifa in buɗa mahaifar matarka saboda alaka alaka da nutufan da nutufan da ake haifa ake ake halittan dadin ya samu shiga ya zauna ya samu shiga ya zauna a halin da a halin da kuke ciki din shine kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin din wasu na cewa hayyin din wato ya zamanto ala wazini fa'il ne a babinsa wasu na cewa ala wazini fa'il ne a babin fa'il domin a nuna cewa Allah subhanahu ta'ala din yin abu a gunsa din kowanne irin abu sauki ne da shi wa kad khalaqtuka min qablu ba ta ganin na halice ka gabannin gabannin haka walam taku shay'an kana cikin adamu baka kasance komai ba kabla khalqika gabanin halittan ka din kai babu kai baka ganin halice ka babu kai alhali a ce gashi ga ka ga kuma matarka a tsakaninku a kasa samar da wani alhali kai an same ka a babu baka ganin wannan babu ya zamo akwai sannan akwai a masa kuskure ma a gyara shi ya zama to akwai ya gagara eh kamar mota ce sabuwa fil a yi ta a kamfani ta fito da kuma wata arga a kuskure ta a gyara ta wanne ne yake shi sa yace huwa alayya hayyin din duk da makomai hayyin ne a wajen Allah subhanahu wataala wal izhari lillahi hadhihi al-qudrati al-azima saboda Allah ya bayyana wannan iko mai girma alhamahu su'al ya bayi ilhamin wannan tambaya din anna yakunu li gulam wa anna yakunu li gulam din dan ya fito da wannan hikimar mutane su san da cewa Allah subhanahu wataala yana da iko mai girma shine ya mishi ilhama yayi tambaya a ansan mutane su san da ikon Allah subhanahu wataala abin da yake nufi da wannan makamin nubuwa din ya fi karfin itirazi da ta'akkubi wa Allah subhanahu wataala ya fi karfin a ce a makami na nubuwa a ce annabin Allah ya kasa fahimtar hikimomin Allah ko ikon Allah saboda su annasu kaifa din annaba ba sa amfani da shi ai eh kalima ce wanda wanda asalin mahajubai suke amfani da shi domin haka ne malaman tafsiri suka haɗuwa kan cewa annabi ibrahim da ya ce arini kai fatuhil mota din kabulan nubuwa ne gabanin annabta ne kuma suka yi kifaki a kan cewa uzairu ba annabi ba ne da ya yi tambaya a abin nan wannan alkarya din ta yaya za ka rayar da ita ba annabin allah ba ne wanda waɗanda suka ce shi annabin allah ne suka ce to yayi wannan tambaya qablan nubuwa ne saboda haka wilaya ma in ka same ta cikakkiya zaka ji karfin amfani da anna da kaifa saboda su anna su kaifa din kalmomi ne waɗanda mahajubai waɗanda akwai hijabi tsakanin su da Allah suke amfani da shi to wanda aka ɗauke mishi hijabi shi babu kaifa a gunsa babu anna ta tare da shi to illa iyaka an yi wa annabi annabi zakariya ilhamin yayi yayi tambaya anna yakunu li gulam saboda wannan ansan da za a bayar qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa kad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a wannan shine hikiman da yasa aka bashi ilhamin yayi tambaya yace liyujaba domin a ansa mishi bima ya dullu alaiha abinda zai nuna wannan iko mai girma walamma taqat nafsuhu walamma taqat nafsuhu yayin da zuciyarsa ransa yayi shauki ila sur'atil mubashshar bihi wajen a gaggauta wannan abin da aka mishi bishara da shi kala sai Allah yace rabbi ij'al li aya ya kala yace rabbi ij'al li aya din anan wa kad khalaqtuka min qablu din wannan kira'a ce ta jumhur hamza da kisa'i sun karanta shi wa kad khalaqnaka min qabl da jam'i kenan kira'ar da shi jalaluddin muhalli bai ambata ba wa kad khalaqnaka min qabl a bisa jam'i saboda in ka lura khalaqtuka din in ka rubuta shi sannan ka rubuta khalaqna a can ne kowanne ka ɗauke mishi dubu za ka ga rubutun da ne khalaqtuka khalaqnaka ka rubuta su ba dugo ka rubuta amma khalaqnaka din ka rubuta yi a can ne saboda haka ya zo a cikin Qur'ani duk inda aka kawo damiri na ha ko damiri na kaf ana tamme ne kamar yadda aqidatul atarabi ya kawo wannan ka'ida din to kaga khalaqtu kaga khalaqna ka din ya zama daya to shi kan wannan ne rasmi yake bambanta Hamza da Kisa'i ne suka yi karanta khalaqna ka dai قال سيدي رب اجعل لي رب اجعل لي آية يا أبنجدي لا تسنيا مني وتعلامة أي علامة على حمل امرأتي وتعلامة تتنونا لو كان جونا جونا ما تاتا قال آيتك سيدي علامرك علامرك عليه علامرك ألا تكلمه أي تمتنع من كلامهم tamtani'a min kalamihi zaka ki magana da su bi khilafi zikrillahi banda ambaton Allah zaka yi ba zaka yi magana da mutane ba karka Allah tukallima nasa kada kai magana da mutane shine tamtani'a min kalamihi bi khilafi zikrillahi zai shiga cikin halwa yadda ba zai magana da kowa ba salasa layalin aidi ayyamiha darare guda uku a haɗe da ranakunsu ma'ana nake in dare zai shiga ba zai kula kowa ba in rana ya fito ya yi magana da mutane a dararen da ranakunsu kama fi ali imran kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran a suratu ali imran aka faɗi ranaku a suratu maryam aka faɗi darare sai a haɗa su a fito da kwanaki guda uku cikakku kenan shine yazo Allah ta kallima nasa salasata ayyami a can nan salasa layali sai aka faɗi dararen a nan aka faɗi ranakun a can sawiyan ai halun min fa'ili tukallima hal ne na fa'ilin tukallima din ai bila illati mana babu wani sababi wata illa da ya hana ta magana babu wani abu kawai haka kurun ne ba za ka yi magana da su ba shi ne sauyiyan ɗin kenan sauyiyan domin haka ne a can inda Allah subhanahu ta'ala sab'a layalin wa samaniyata ayyami husuman dinnan a gani sab'a layalin wa samaniyata ayyami husuman dinnan to wasu suna kuskuren fassara suna ɗaukan cewa a ranaku ne daban-daban alhali sab'a layalin wa samaniyata ayyamin din duk sati ɗaya yake nufi kawai a sati ɗaya kana da dare bakwai kana da rana takwas ne a sati ɗaya abin da yasa aka kawo a wancan usulubin saboda sati ɗayan da ke husuman ne sati ne na shu'umi ranaku ne na shu'umi to sai yake yayi tsawo ranakun suka yi tsawo a gare su ba ka ga misali ko wani matsala ta samu da daddare so kake gari ya waye dare ɗayan za ka ji kamar sati aka yi ko kwana biyu ko uku aka yi to dalilin wannan ne aka canja usulubi aka ware dararen aka ware ranar gaba daya to anan tafannuni irin na qur'ani aka faɗi ranakun a cikin suratu ali imran sai aka faɗi dararen kuma a cikin suratu maryam فخرج على قومه من المهراب أي المسجد يعني مثل المهراب من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مهرابي mihrabi yake ambata shine inda ake limami zai shiga ya tsaya shi ake cewa mihrabi wanda kuma ake daura wasu kuma suke ambata mihrabi abinda ake daurawa sama wanda tun a nesa kake hangowa wanda asalinsa ana ɗaurawa a daidai inda limami yake zama ne wasu kuma suna kiran almihrabi ɗan ɗakin da ake ginawa a gefen masallaci ake yin halwa a ciki wanda wasu kuma kan wannan ake ɗaura manara dogon wannan abin kan wannan ake ɗaurawa ala kulli hal mihrab ɗin wani shashi ne na masallaci sai aka kira masallacin da sunan shi min babu ifadatil juz'i wa iradatil kulli wa kanu yantaziruna fathahu suna jiran ya bude eh yusallu fihi don su yi sallah a ciki bi amrihi da umarninsa a al'ada kamar yadda aka saba a al'adance da ya fito musu fa'auha ashara ilaihim sai ya musu nuni an sabbihu an sabbihu sallu ku ku yi sallan ku ku ku yi sallan ku kun ga kenan shi sallan ba da shi ake ba shi yana ciki a kulle kuma bai musu magana a baki ba fa'auha ilayhim ai ashara ilayhim shi yasa ya kawo an din an na ishara an sabbihu sallu bukratan wa ashiyan awailan nahari wa awakhirahu ala al'ada ku ku sallah fa ulima sai aka sani biman ihi min kalamihi biman ihi min kalamihi da hana shi yi musu yi musu magana a hamluha sai aka san daukan juna biyu bi yahaya da yahaya wa ba'da wuladatihi bayan haifuwarsa bi sanataini da shekara guda biyu kala ta'ala lahu sai Allah subhanahu ta'ala sai ya ce mishi wannan shine galibin abin da fuqaha'u suke fassara wadannan ayoyi kenan kun san matsalan fuqaha'u shine ba sa ganin ba sa duba kwakwaf ɗin abu suna tafiya da zawahirin zawahirin sufi yasa dole ne wani lokaci zaka ga tafsirin fuqaha za dinga samu wasu kurakurai daga ciki a nan abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi da wannan kissar shine shi annabi zakariya alayhi salatu wassalam da ya nemi alama ta yaya zai gane matarsa matarsa za ta ɗauki ciki to shi ne an sa shi halwa ne na kwana uku. In ka shiga halwa na kwana uku, in ka shiga halwa na kwana uku, idan ka fito shi kenan iyalinka za ta ɗauki juna biyu. Wannan shi ne magana kawai. Shi yasa da ya shiga halwan domin ya nuna musu shi yana cikin halwa shi ne halwa ka san shi kadai yake a keje baya tare da kowa in sallah ne ma shi kadai zai yi ba zai kula magana da kowa ba to shi yasa suka jira ya fito a yi sallah kamar yadda aka saba to sai ya ce ya nuna musu cewa da ishara da hannu cewa ku ku yi sallar ku kaga isharan da ya nuna bai magana da su ba sannan kuma da ya ce an sabbihu bukuratan wasila ku ku je ku ci gaba da sallan ku da ya fada din kaga wannan yana nuna shi zai yi sallar sa a cikin halwar sa kenan halwa ne yayi na kwana uku cewa idan ka gama halwan ka na kwana uku kuka sadu da iyalin ka take za ta dauki juna biyu gama wannan halwa kwana uku shine kawai shine yake da wahala wannan yana nuna maka menene yana nuna maka hijabar da yake cikin halwa ne in abu ya ƙici ya cinyewa a shiga kalwa a gani ko da na kwana ɗaya ne a gaya wa Allah cikin kalwa saboda hawasi din suna zamo hijabai na ijaba ne lokacin da kake waje kuma idanka yana tare da kaunu kunnanka yana tare da su harshenka yana tare da su da wuya ana hira ka ce baka sa baki a ciki ba da shi yasa da'awatin da kake yi ba su da tasiri da'awatin da kake ba su ba su da tasiri ba kwa da addu'a haka dan a waje din ayi yayi shi annabi zakariya din to rabbi inni wa hana al'azmu minni wa kana timrati akiran wa lam akun bi du'ai karan duk ba addu'an ya roki Allah bane sai Allah ya ce mishi ka shiga kalwa ka ga yani a kibe eh to da zarar kana kusa cikin kwanaki guda wannan shine alamar annabi ijabarka to domin haka ne zaka ga cewa a shi abin nan kana ganin yanzu ku kun fahimci cewa a ce mutum ya shiga kalwa an ce kar yayi magana a cikin kalwa su wayannan waɗanda suke yin sallah mamu da yake sallah tare da su sun masa magana a limani lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi sai ya kame bakin su yace a kuyi kuyi kuyi sallah to a nan da wannan rashin maganar nan nashi wane ne ya san da ɗaukan cikin matarsa waye ne ya sani in ka ce mamun aka sanarwa aka ce musu duk lokacin da ban yi muku magana ba iyali na tana da ciki wani ma'ana yake dauke da wannan sannan su mamun fa ba su san da me yake gudana tsakanin annabi zakariya da Allah subhanahu ta'ala ba kamar da muka bayyana ni da an hafiyan sirru ne tsakaninsa da ubangiji sa ya roka su ba san da cewa ma annabi zakariya ya roki ya roki da ba balle da rashin yi musu magana su gane cewa ai da ya roka matarsa ta dauki juna biyu eh to saboda haka duk inda ka ji akwai dama wasu tafsirai da gaskiya dole ne sai an koma gun arbabul arbabul haqa'iq tukunan za ga ne me ake nufi a wannan majalis eh shi yasa ake cewa tafsiri din akwai a tafsirul fiqhi akwai a tafsirul lughawi take da nau'i daban-daban daban-daban don haka duk mutum da ya hada shi kuhu da tafawuf ya ma tafsiri to shine tafsirin sa yake tafiya bai daya suke tafiya bai daya qala ta'ala lahu sai Allah subhanahu wa ta'ala yace mishi ya yahya kuzil kitaba bayan wannan an haife shi da shekara biyu yace mishi ya yahya ya kai yahya annabi yahya alaihi salam kuzil kitaba ai at-taurata ka karbi ka karbi at-taura ko ka riƙe at-taura da kuwacin bijiddin da gaske a nan kowa ba ana nufin kowa na na gaɓoɓi ko na jiki ba ne ana nufin jiddu ne kamar ka ce a ce maka ka rike abu da gaske kar ka rike shi da wasa to wannan kowa shi ake nufi jiddu kenan ka rike a taura da gaske kar ka rike shi da wasa ma'ana kar ka bar wani abu a ciki wanda ba ka yi aiki da shi ba kuma ba ka karantar da shi ba wa atainahu hukuma mun bashi hukunci annubuwa sabiyan yana dan kankani yaro ibna salasi sinina dan shekara uku ne wa hananan rahmatan linnas min ladunka wa hananan min ladunka sannan mun mayar da shi hanani mai tsananin tausayi wa mutane milladunna a gunmu ne muka bashi wannan hali min indina a gunmu ne na musamman muka ɗauki wannan hali na tausayi wa mutane muka bashi wa zakatan sadakatan alaihim sannan kuma mun ɗauki hadiyar shi annabi yahaya ne mun ba wa su mutane din saboda Allah subhanahu wataala yana bada annabawa yana bada waliyai wa halittunsa hadiya ne kyauta ne yake bada shi sa Allah subhanahu ta'ala ya bada manzo hadiyar rahama wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin yake cewa ana rahmatul muhda ni ne rahamar da Allah subhanahu ta'ala ya bada hadiyarta da duka duniya ga halittu gaba ɗaya suke amfana da ni duk shine wa zakatan sadaqatan alaihi wasu kuma suna fassara zakatan din abun nan ma'anawi Allah subhanahu ta'ala ya mayar da shi tsarkakake tsarkakake ne tsarkin zuciya wa kana taqiyan sannan kuma ya kasance mai takawa ne ruya annahu shi an rawaito shi lam ya'mal khati'atan wa lam wa lam yahamma biha da bai taba aikata koda kuskure ba shi annabi haya kuma bai taba niyyar aikata ta ba koda koda so ɗaya ne bai taɓa aikatawa ba wa barran biwalidayhi ay muhsinan ilayhima sannan kuma mun mayar da shi ya zamo mai mai tsananin biyayya ga iyayensa ay muhsinan ilayhima mai kyautata musu wa lam yakun jabbaran mutakabbiran bai zamanto mutakabbir ba bai zamanto mutakabbir ba mai girman kai ba mai saukin kai ne shi asiyan sannan kuma bai zamanto asiyan ya rabbihi mai saba wa ubangijinsa ba wa salamun minna alaihi kuma aminci na musamman daga gare mu a gare shi yau mawulida ranar da aka haife shi muka nishi wannan aminci wa yau mai ya mutu da kuma ranar da zai rasu wa yau mai yi ba su hayyan da kuma ranar da za a tashe shi a raye أي في هذه الأيام الموقوفة التي يرى فيها ما آه، يرى فيها ما لم آه، ko yara fiha ma lam yarahu qablaha cikin ranaku na ban tsoro a ranakun da ake gani daga ciki abinda ba a malam yurahu qabla yura fiha malam yurahu qablaha ake gani daga cikin wadannan ranaku abubuwan da ba a gani gabanin su wa huwa aminu fiha shi ya amince ya amince daga cikin waɗannan ranaku din rana haihuwa ranar mutuwa da ranar tashi daga kabari. A nan wasu malaman tafsiri suke cewa an ware an ware wa salamun din ne da wa hananan wa zakatan wanda suka zo misali suka zo mansubai saboda shi wannan salamun din wani abu ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake sai aka kawo shi a jumla ismiya saboda duk inda kaga rufa jumla ismiya ne duk inda kaga nasaba jumla fi'liya ne sai aka kawo wa hananan wa zakatan aka kawo wa kana taqiyan wa barran bi walidayhi wayannan gaba ɗaya sai aka kawo su a jumla fi'liya saboda wasu ababe ne waɗanda suka kasance daga gare shi wannan kuma abu ne wanda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala wa zukur fil kitabi alqur'ani ka ambata a cikin alkur'ani maryama ai khabaraha ka ambaci labarin ka ambata musu labarin maryam alaiha salam a cikin qur'ani iz hi hinan tabazat min ahliha makanan sharqiyan ai itazalat fi makani yayin da ta keɓance a wani waje nahawa sharqi min ad-dari bangaren a gabacin gidanta ta yi gabas ta fita daga gidanta ta yi ɓangaren gabas ta keɓance shi ne in tabaza kenan itazala ta keɓance ta yi gabacin gidanta ta fita ta jejeji kenan gabar ta gidanta fa akhadhat min dunihi hijaban arsalat sitran sai ta ɗau hijabi hijabin da zai hana sai hana jama'a su ganta shine yace min dunihim din kenan shine suna din yana nuna hijabi ne wanda ya kare tsakanin ta da mutane tattasiru bihi wanda take rufe jikinta da shi kamar yadda mutanen da suke misali a sa baki kyalle haka a kafa tsarnu a kafa tsarnu nan sai a daura baki kyalle a tsakanin shi kenan nan shine bangaren da jama'a suke zuwa nan kuma to idan mutum ya zo ba zai ga abin da yake bayan bakin kyallon ba za a iya tubewa a yi wanka ko a yi duk abin da za a yi aka gama kuma aka sa riguna sai a cire wannan abin nan irin wannan litafli ra'asaha saboda ta warware a kison kanta au siyabaha ko kuma ta cire riganta au tasila min haidiha ko kuma ta yi wanka daga hailanta ta yi wanka daga hailanta ɗayan wayannan abu ta dai ta nemi hijabi ta ta suturtu da mutane domin ta yi wani abu dai wanda galibi mata suna yin sa a cikin sirru ne fa arsalna ilaiha ruhana jibril sai muka aiko mata muka aiko mata da ruhin mu shine jibril fatamassala fatamassala laha ya suranta mata ba da lubusiha siyabaha bayan ta sa tufafinta basharar ya suranta ya zamanto mata misalin dan adam sauyiyan ta malhalki mai cikakken halitta ya shiga sura na dan adam ya fito mata dan adam wanda yake sauyiyan ta malhalki kawai ta ta ganshi a gabanta ba zata ba ta san ta gabas ya zo ko ta yamma ko a sama ya duro ba qalat sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina neman ina neman tsari da da arrahman Allah kenan minka daga gare ka Allah ya tsare ni daga gare ka Allah arrahman ya tsare ni daga gare ka in kunta taqiyan in ka kasance mai tsoron Allah ne fatantahi anni zaka nisance ni bi ta'awudi da wannan tsari tsarin da na nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kala sai yace inna ma ana rasulu rabbiki ni manzon ubangijinki ne li ahaba laki dan ni din in baki gulaman da zakiyan ya aiko ne wannan li ahaba laki din jaru majrurun din muta'alliqun ne bi rasulun yake shi rasulun wasfu ne yana dauke na yana dauke ne da ma'anan fi'ili kamar ya ce inna inna ma ana ursiltu ilayki li ahabalaki ursiltu ilayki an aiko ni gunki ne dan ni din in baki gulaman da zakiyan tsarkakakke bin nubuwati da annabta shi yasa nan li ahabalaki sai warsh da ina cewa warsh warsh abin nan warsh warsh da warsh da Abu Amr al-Basri da Kalun sai suka karanta daya shi ne da muke karanta muke sa dugu akan hamzan sai mu karanta shi ya liya habalaki liya habalaki a wannan kira'a din a wa yana nufin liya habalaki dan ubangijin kiɗin ya baki gulaman saboda filin mudari'i ne ya zamanto na wahaba ya habu li ya haba laki dan ubangijin kiɗin ya baki a ɗaya kira'an li a haba laki dan ni jibrilu in baki an aiko ni dan ni in baki sai kalun sai karanta shi da wajihi guda biyu sai kasance a rasmi saboda a fito da kira'a guda biyun sai ake rubutawa da hamza masu karatu da ya sai ake mayar da hamzan dugo ya zama alama ce ta ibidali alama ta ibidali shine liyahabalaki da kuma liyahabalaki kenan qalat anna yakunu li gulamun sai ta ce ta yaya ɗa zai kasance ni walam yamsasni bashar dan adam bai taɓa shafana ba bi tazawujin da aure walam aku baghiyan zaniyatan ban kasance karuwa ba mazinaciya ba ban zaman to haka ba ta yaya ɗa zai zai kasance ni abin da yasa Allah subhanahu ta'ala ya jera kisar annabi zakariya da annabi abin isa ko maryam saboda kisar sun yi kama da juna wasu abubuwa ne wanda galiban a al'adance ba zai yiwu ba a hankali ba zai yiwu ba yawa kana ga shi annabi zakariya ya samu da kuma yawa kana ga ita maryam ta samu da sai ya zama akwai munasabar a hada kisoshin su jeru su jeru a guda kina za ga suratu alim lamma an jera musu kisa a wannan sura ma an jera musu kisa saboda wannan munasaba da قال الأمر كذلك من خلق غلام منك من غير أبي لمرن haka yake na halittan da daga gare ki ba tare da uba ba qala rabbuki ubangijinki kuma ya ce a gaya miki huwa shi yin hakan alayya hayyin abu ne mai sauki ai bi an yanfuka bi amma بأن ينفخ بأمر جبريل فيك da umarnina jibrilu yayi busa a jikinki fatahammali bihi ki dauki cikin sa wali kauni ma zukira fi ma'ana illa kasancewar wannan abin da aka faɗa din yana dauke da ma'anan sababi da illa a utifa alaihi sai aka yi atashi aka ce wali naj'alahu ayatan lin-nasi kaman ya ce ne قال كذلك قال ربك لأنه لأنه علي حي لأنه علي حي ولنجعله an duba wannan ma'anar illa din na huwa alayya hayyun din hakan zai wakana ne saboda abu ne mai sauki a gare ni wani na ja'alahu kuma saboda mu mayar da shi wannan ɗan da za a haifa sai ce wannan dalilin ne yasa aka kawo lamu wannan wani aka kawo lamun ɗin aka ce wali na ja'alahu ɗin domin a yi atsafinsa zuwa ga wancan ma'anar illa ɗin saboda mu sanya shi ayatan linnasi ya zamo aya ga mutane ala kudrati na akan ikon mu babu wani abu da yake gagaran wa rahmatan minna liman amana bihi sannan kuma hakan ya zama to wata rahama ce daga gare mu ga duk wanda ya yi imani da wannan abin da yake nufi da wannan duk duk mutumin da duk mutumin da bai ɗauke tsammanin rahama abin ubangijinsa ba Allah subhanahu ta'ala zai yi masa shi ma abin da baya tsammani ko yake ganin a hankalinsa ba zai yi ba eh shi yasa yakini ne aka ratsa abin mutane irin wayannan abubuwan suna nan har yau Allah subhanahu ta'ala wata bukatar da kai a tunaninka ko abu farki ba zai yi ka samu ba ma zai iya yi maka amma ana bukatar ka samu yakini ne irin yakinin da su Maryam Siddiqiya suka samu shi ne kawai ake bukata shi yasa yace wa rahmatan minna din wa kana khalquhu amran maqdiyan bihi halittan sadin wani lamari ne an riga ya an hukunta shi ismul maf'uli ne na qada ya kadi an riga ya an hukunta shi shi ilmi a ilmi na cewa za a yi haka ko yaushe ne an yi fa nafakha jibrilu fi jaybi jir'iha a ɓulin riganta an sha bayanin jebulin ko ɓulin da kai yake shiga ko wanda hannu yake shiga ko zani yake shiga duk ɗaya ake ci ana ce mishi jebi ya yi busa fa'afafat bilhamli sai ta dinga jin ciki na zama a cikinta fi batsin ya a cikinta musawwaran wanda an suranta shi lokaci guda fahamalatu sai ta ɗauke shi ta ɗauki cikinsa fantabazat aikana has bihi ta yi nesa da shi ta kefance ta yi nesa da shi makanin kasiyan wani waje ba'idan min ahliha nesa da inda ɗan adam zai ganta o da ba ta so a ga wannan an ɗauko ne daga abin daga al'asa ana cewa a kafa an abu ya yi nisa an aka ɗauko misali almasjid al-aqsa almasjid al-aqsa an aka ɗauko bil udwatil quswa al quswa ba'idan min ahliha fa ja'aha ja'a biha al makhad waj'ul wilada sai nakuda shine ciwon haifuwa din sai ya zo da ita ila jiz'in nakhlati zuwa wani kututturen dabino li da alaihi saboda ta dogara ta jinjinu da shi fa waladat sai ta haife shi wal hamlu daukan cikin wa taswiru da suran ta dan a ciki wal wiladatu da haifuwan fi sa'a a lokaci guda gaba daya lokaci guda duka akai قالت sai ta ce ya litambihi laitani mittu qabla hada da ma a ce na mutu gabanin wannan ai hazal amr gabanin wannan lamari ya kasance an karanta mittu an karanta mutu mutu din qira'a ce ta ibnu amir da ibnu kasir da abu amr a ko ina a cikin qur'ani suka karanta da shi uba kuma mutu a ko'ina mutu ne ko musna ne ko mutum ne in ya zo haka suke karantawa yayin da hafs ya karanta a suratu ali imran kawai wa kuntu nasiyan mansiyan ko wa kuntu nisiyan mansiyan shay'an matrukan na kasance wani abu ne wanda aka bar shi la yu'rafu ba a san shi ba wa la yuzkaru ba a ambatonsa an karanta nisiyan an karanta nisiyan shine bi kasirin nuni an karanta shi bi kasirin nuni nisiyan an karanta kuma nasiyan nasiyan din a kira'a ce ta su haf su karanta nasiyan in ka karanta nasiyan din mazdari ne na nasiya yansa nasiyan masdarin ne aka bahi sifa aka ce nasiyan mansiyan Mm. mantuwa ce wacce aka mance ta mantuwa kuma aka mance ta kaga wannan abu ba kama babu shi kenan gaba daya an hada lafazi guda biyu saboda ta'akidi ana so a suranta irin halin da ta shiga ne wanda suka karanta nisiyan mansiyan to kama an ce mansiyan mansiyan ne so biyu saboda nisiyan din yana nisiyan lafaz fi wazanin fi'il din yana zuwa ma'anar ismul maf'uli kamar da suke cewa niq niq ana nufin mankus niksu ana nufin mankus haka to shine aka ce nisiyan ana nufin kenan mansiyan kenan kamar an fadi mansiyan din so biyu ne kamar ta ce wa kuntu mansiyan mansiyan ne sannan ba a so lafazin ya zamanto iri daya kamar yadda al'adan Qur'ani yake sai ɗayan aka mayar da shi wazanin fi'il wa kuntu nisyan mansiya wanda duka wannan yana nu tana nufin in kasance wani abu ne wanda ba a san da ni ba ba ba labarinsa ba a san za a yi ni ba ba a san za a halice ni ba in zamanto ma baya daga cikin abatin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi niyya zai zai yi ni shine take so ta fito da wannan ma'ana to shine aka kawo nisiyan mansiyan ko kuma nasiyan ko ya zamanto nasiyan mansiyan kenan fanadaha fanadaha min tahtiha ai jibril jibril ta karkashin ta ya kirata wa kana wa kana afsala minha yana ta ƙarƙashinta saboda kun san shi idan wani wani halitta da ya juye ya zamanto wani halitta to ba shi da kasa'isin halittan da ya juye ya kamata wannan misali a gane yanzu misali mala'ika ne ya shiga sura na dan adam dan ya shiga sura na dan adam ba shi da kasa'isi na dan adam yanzu misali a kasa'isi na dan adam din ba zai yi misali na shi ka tsawo sannan zo in shiga karkashin kafan ka bai in zo in shiga ta karkashin kafan ka wuce kuma na fi ka tsawai ba zai yi a society na adam ba ko to wannan wannan din zai kasance tsakanin dan adam da dan adam ne ba zai yi ba amma lokacin da jini aljani ya juye ya zama dan adam ko mala'ika ya juye ya zama to dan adam zai yi saboda shi ba dan adam ba ne saboda haka duk lokacin da aka samu tamassuli wata halitta ta juye zuwa wani halitta ba wannan halittan tana da khasa'i khasa'isinta ne ba ta da khasa'isin halittan da ta juye zuwa wannan abu an gane misali aljani ya juye zaman to jaki to ni aljani ne kawai jakin kai ne kake ganin sa a jaki duk abin da aljani zai iya yi wannan jakin zai iya yi saboda ba daji ba ne aljani ne to kaman wannan ne to shi yasa zai yiwu a suranta fanadaha min tahti hadu zai yiwu a suranta yana karkashinta ya kira ta shi yasa wasu suka karanta fanadaha man tahtaha wannan iskalin ya dauke ya zamanto babu fanadaha man tahtaha wanda suka karanta min tahti hadin nafi'u kira'ar mu da kuma abin nan haf an asim da kuma hamza da kisayi su ne suka karanta sauran shuba da sauran qurra'u su suka karanta fanadaha man tahtaha man tahtaha wanda yake karkashin ta wanda yake karkashin ta wato jibrilu kenan haka mai da min din man kenan haka mai da min din man saboda a rage iskalin min din Allah ta hajjali kiran da ya mata din shine kada kai bakin ciki kada ki bakin ciki kad ja'ala rabbuki tatati sariyan nahara ma'in karkashin ki ubangijinki ya sanya ruwa na korama kanan kafa'a wanda da ya yanke wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza wa kanki wannan kututturen dabino kanar yadisa dama busasshe wanda aka gutsara shi ake cewa jiz'u wal ba'u za'ida ba'in za'ida ne asali wa huzzi ilayki jiz'an nakhlati ki girgiza wa kanki kututturen dabino kututturen dabino ne zai juye ya zamanto haɗaɗɗen dabino sannan mai ɗaɗanye shi yasa ya ce tasakaf asluhu bi ta'ayni asalinsa ta tasakat ne kulibati saniyatu sinan nabiyin aka juya shi ya zamanto sinin wa udbi madfi sini sai aka shigar cikin sinin din da aka mayar da ita sinin sai aka shigar da ita cikin sinin shine tasakat wanda kuma gun malaman tajwidi ko kira'a ba haka bane kawai ta din ne aka shigar da ita cikin sinin ba tare da an mayar da ita sinin ba saboda menene saboda makharajin su ɗaya ne kowanne yana fita a lisan ne asalinsa ta ta sakat sai ta ta biyu sai aka shigar da ita cikin sinin kawai kai tsaye ba tare da an mayar da ita sinin ba wannan ya fito da ya fito bayani ne saboda a gane wafi kira'atin a wata kira'a ta rukuwa za a bar taɗin ne kawai a karanta ta sakat ta sakat kaga kira'a nawa ya kawo biyu ba ta sakat ta sakat da ta sakat ta sakat din kira'ar da ya ce wafi kira'atin ta rukuwa din kira'a ce ta hamza hamza yake karanta sakat kawai sannan kuma sannan kuma haf yake karantawa tusakitu tusakit asiga ta mudari asiga ta mudari tusakitu tusakitu alaiki haka ya karanta tusakitu a shi ne ya zama muna da kira'o'i guda uku kenan tusakit riwaya ta haf kenan sannan tasakat kira'a ta hamza tasakaf kuma riwaya ta shu'uba da sauran kufawo kenan wanda duka zai bada cikin ma'ana ɗaya ne wanda ya karanta tusakit wato hafsin ya nuna tusakit din jawabul amri ne na huzzi din huzzi ilayki tusakit alayki ki girgiza kututturen dabino to ta fado ki girgiza ta fado shine ya zamanto jawabul amri kenan rutaban tabyiz ne ɗanye ɗayan dabino ɗanye shi ake cewa rutuban wanda bai bushe ya nuna amma bai bushe ba jami'an sifatuhu ma'ana wanda ake iya akan iya ciransa akan iya ciransa kenan saboda in ya bushe kan iya fadowa da kansa amma rutab ne sai dai a cire shi jami'an daga jana yajni ala wazni fa'il wanda ana cewa rufattun suna sauƙaƙa abin na tun nakuda da sauƙin haifuwa har yau ana magani ana magani da shi fakuli mina rufabi ki ci daga wannan rufattun ɗanyen 'ya'yan dabino washrabi mina sari daga wannan tafkin ruwa ki sha wa karri aina bil waladi ki farin ciki da samun ɗa asalin karɗin sanyi ne wa karri aina ki sanyanta ki sawa idan ki sanyi to laraba suna kai ta karra ainuha suna karrul aini din suna buga misali da farin ciki farin ciki saboda shi ido din yana son abu mai sanyi yana son saboda haka ne ruwan sanyi yake maganin ciwon ido saboda ruwa ido din yana bukatan abu mai sanyi baya son abu mai zafi تمييز محول من الفاعل yace tamyizi ne wanda asalinsa fa'ili ne aka aka juya shi ai li takarra aynuki bihi saboda idan ki yayi sanyi da shi ai taskuna ki samu nutsuwa fala fala fala tatmaha ila ghairihi fala tasma ila ghairi ba za ki tumuhi da kuma hangan waninsa ba kawai sai shi ne kawai ranki zai kwanta da shi fa imma fihi idghamu nun in shartiyya fi mazaida asali akwai in shartiyya to sai aka yi idgamin ɗinsa cikin ma wacce take za'ida tarayinna hudifat minhu lamul fi'li wa aynuhu an cire asalin lamul fi'li din shine harafin sa na ƙarshe wa aynuhu da harafin sa na farko asalin sa ra'a ra'a da ra'un da hamza da ya'un ne sai aka cire aka cire lamun shine ya din aka cire kuma ainihin ɗin shi ne hamza ɗin sai aka bar mai harafi ɗaya kawai aka bari a cikin usulin wannan harafi ɗin asalinsa tar'ayina ne tar'ayina shi ne asalinsa alawazri tazridina tar'ayina in ka ce tar'ayina bayan rami sukun ɗin ka kawo hamza tar'a wannan hamzan shine ainun ainun din shi din tar'ayina ya dinnan kuma shine lamun fi'il din asalin sa sai aka cire lamun fi'ili aka cire ainun fi'ili din ne tar'ayina tar'ayina sai aka dauko wasalin ainun din shine hamzan aka ba wa ra din sai zamanto tara tara wannan fatan da kake gani asalinsa wasali ne na ainul kalima shine hamzan kenan aka ɗauka aka ba wa ra'in ya zama tara tara da aka ba wa hamza ra wasalin hamza aka cire hamza ɗin ba a bukatansa ba a bukatansa ya zamanto tarayina tarayi tarayina to shi kenan sai aka cire ya na biyu saboda iltifa'u sakini in ka ce tarayin na nunu tauke wannan yaɗin da kuma nunun ɗin farko mai sukun ɗin sun haɗu sai aka cire ya na biyu sai zamanto tarayin na tarayin na ma'ana idan kika ga idan kika gani fahim ma tarayin na shi yasa yace wa ulqiyat harakatuha ala ra'i aka dauki wasalin ainun din aka ba wara wa kusirat ya'ud damiri ya'ud damirin aka yi shi kasara dan menene yace liltiqa'i sakireni saboda haduwan sukuni guda biyu da cewa yayi wa huzifat ya'u wa huzifat liltiqa'i sakireni ya ya ci fita fiye da kusirat abin da ya zai ce wa kusirar din saboda da farko ya ce an cire ainun ai lamun fi'il da ainin dinsa ne to shi yasa a nan shi ya ce wa kusirar ya uddamiri lil tikai sakine ne din kenan min al bashari a ahadar idan kika ga wani daga cikin dan adam kika ga wani mutum fayasaluki ya tambaye ki an waladaki an waladai an waladaki akan dankin nan ya tambaye ki fa kuli ki gaya masa inni nazartu lirrahman sawman ay insakan an kalami fi sha'anihi wa ghayrihi min al'anasi yace nayi wa Allah nazari ba kan san cewa ba zan yi magana ba shi ne sauman ɗin kenan shi ne asal ma'anarsa a luga zan kame bakina ba zan kula kowa ba wanda shi ba wani nau'i ne na ibada har yau wanda shi magana ɗin ba san sa ake ba dama kawai darura ce ta sa ta kama kawai kai magana an yi harshe saboda ya zikiri ne kawai in darura ta kama a yi magana da ake bukata a faɗaɗin kawai saboda haka yin shurutun yana daga cikin akhlaq alkarima alkarima yana daga cikin ibadu har yau nayi wa Allah wa'adin cewa a yau ba zan kula kowa ba dan adam ko waninsa shi yasa ya ci ahadan din falan falan ukallima al-yawma a yau din nan ba zan yi magana insiyan ba zan yi wa dan adam magana ba insi shine dan adam kenan ba da zalika bayan wannan nazarin da nayi fa tadbihi qaumaha sai ta zo da shi wa mutananta ta zo gun mutananta da shi ta hamiluhu hal tana dauke da shi ta zo fara'auhu sai suka ganshi kalu suka ce ya maryamu ya maryam ya ke maryam laqad ji'ti shay'an haqiqatin zo da wani abu fariyan aziman abu mai girma haisu ataiti bi waladin ghairi abi yayin da kika zo da da ba tare da uba ba abin da yasa zaka gane banu isra'ila suna da matsala yarinya budurwa haka ta fita kawai lokaci guda ta fita da za ta yi wanke-wankinta a bayan abin nan ta dawo sai ta zo da ɗaya sai ma ka yi tambaya ne eh shi ɗa irin wanda suke tuhumarta da shi din a irin wannan ake samunsa ai da tana da ciki har cikin ya kai haihuwa din sun sani ai da za su sani kafin ta fita ai ai da za su sani ai a yanzu yarinya tana da yanzu mata irin sati sati biyu ma sukan iya gane shi ake wancan nan tana da ciki tana da juna biyu balle har ya kai wata tara ya kai haihuwa ce ba ku sani ba kuna ina ba ba ganin ta ne tukunan kawai ta fita da safe ta zo da yaro shi kenan ku fito me ta ai ku kan kun san wannan ba irin wanda kuke tsammani din ba ne shi yasa suka hada ta da wayannan mutane masu daraja suka ce ya uku ta haruna sun kira ta da wannan kira ne saboda su mata izgilanci saboda cewa sharki manta fake yar uwar annabin Allah ne huwa rajulun salih mutum ne salihi annabin Allah ya shafi ya shabiha tahu fil hib fil hib fil iffa wacce ta dauki kamewan kamewansa wacce ta dauki kamanni da kamewa irin nasa shi kuma annabin Allah ne yanzu ya dace a ce yar uwar annabi ta yi haka shi ne abin da suke nufi da ya uku ta haruna da suka zo suka rayara usulubin kuma suka ce ma kana abu kimra sau'i dan uwanki ba mutumin banza bane balle a ce a gun dan uwanki kika gaji wannan kika gaji wannan hali ma kana abuki babanki ma imra'a sau'in bai zamanto mummunan mutum mutumin banza ba ai zaniyan ma kana abuki zaniyan ma kinki ba san shi ba san shi da wannan aiki na asha ba balle a ci abun mahaifinki kika gada wa ma kanat ummuki baghiyan sannan mahaifiyarki ba ta kasance zaniyatan karuwa bace fa min aina laki hazal walad ta ina kuwa kika samu wannan da saboda idan yaro ya gurbata dama ana tuhumar bangarorin nan guda uku ne eh ana tuhumar bangarorin nan guda biyu uba ne yayi sakaci tarbiyyar yaro ko yarinya ya lalace ko uwa ce ta yi sakaci ko kuma dan uwa wa babba eh wannan shine abin da ayar ta yake nufi kenan to baki da matsala ta bangaren wanki annabin Allah ne eh mahaifinki waliyin Allah eh mahaifiyarki waliya sannan a ce kin zamo haka ta yi abin da suke fasharat lahum ilayhi sai ta nuna musu shi an kallimu ku ku yi magana da shi da kanku ku yi magana da shi Kalu suka ce kaifa nukallimu man ta yaya za mu magana da wanda kana ai wujida fil mahdi sabiya an same shi a cikin a cikin wannan mahadi abin nan asalin mahadi shine kyallen da ake daura ake daura yaro take lokacin da aka haife shi sabiyan yana yaro ɗan ƙanƙani irin wannan ta ya za mu yi magana da shi abin da ya sa ya ce ai da ɗin yana nufin kana ɗin tam ne wanda yake da ismi yake da fa'ili yana nufin sabiyan ɗin hal ne eh shi yasa ya ce ai wujida fil mahadi sabiyan an same shi cikin mahadi yana yana yana ɗan kankani na yaya za mu magana da shi kala sai ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne ya ambaci kanshi da wannan suna mai girma ya ambaci kanshi da ubudiyya inni abdullahi atani alkitaba ya bani littafi ai al-injil injil wa ja'alani nabiyyan ya sanya ni na zamo annabin Allah wa ja'alani mubarakan ya sanya ni na zamo mai albarka shine mai amfanan halittu da duniya gaba daya aina ma kuntu duk inda na kasance yana nufin ya kasance a wannan adami a duniyan nan ko ya kasance an ɗaga shi zuwa sama eh mala'iku suna samun madadi a wajen sa yana amfanin su ko bayan ya dawo ya sauko ƙarshen zamani aina ma kuntu cikin wannan al'umma ai nafa'an min nasi na kasance mai yawan amfanin mutane ikhbarun bima kutiba lahu ya bada labarin abin da aka aka aka kaddara mishi zai zo a rayuwarsa saboda babu wani annabi da aka yi ya zo ya amfani wannan al'umma na ma'aiki sai annabi isa alayhi salam shine kadai shine shi kadai ne wanda zai sauko cikin wannan al'umma kuma ya zo ya yi da'awa cikin shi kadai kuma babu annabin da ya yi da'awa a malakut a alam gaibi cikin mala'iku ya ce suke samun madadi a wajen sai annabi isa saboda haka ne maulan mushar ahmad tijani yake cewa ma'aiki alayhi salatu wasalam duk da kasancewa shi mafificin annabawa mafificin halitta gaba ɗaya ya ce shi ɓangaren shi abin nan shi abin nan annabi isa din malakuti ne shi ka gani shi asalinsa almalakuti ne annamusi ne shi ya ce ya wannan maganan ba za ka taba ganin sa ba za ka taba jin sa ba in ba har shi irin su shi a matijani ba malakuti ne shi dalilin wannan ne shi ya je ya rayu a cikin su ba tare da wani haufi ba saboda jinsin su ne shi duk kaga a yanzu misali ko mutum in dai mutum dan adam ne misali in dai mutum dan adam ne ba ka dauki ka ka ka China ba ka rayu ba eh kawai saboda China ya bai ka kira rayuwa kawai su farare ne kai baki ne kawai ka san da su mutane ne hankalin ka kunce shi da za ga bakakin mutane Afirka za su je China za su je Ingila Amerika German su yi karatu su duk zuruka komai da su gama su dawo ba tare da wani abu ya same su ba to kamar haka ne kasancewar annabi isa a sama da saboda asalin sa malakuti ne na musi to ma yake alai salatu wassalam da ke asalin shi din ba malakuti bane ba na musi bane haka a zahiri to shine sai aka yi shi aka mishi isra'i aka aka yi isra'in sa da gangan jikin shi da rushin sa din ya je ya dawo ya ce haka shi kuma annabi isa da ya je bai dawo ba ya zama sa ya yi zamansa saboda ya ce jinsinsa ne ta shi yasa a nan wato akwai bayanai biyawa ba don muna yin tafsiri ba ne na jalalai ne da za mu yi bayani biyawa a wannan waje saboda mutane su sun kasa fahimtar me ake nufi da bashar tun aka ce wannan dan adam ne mutum ne me ake nufi da shi ba sa gane haka to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi mubarakan din wa ausani bis salati ya mini wasici da sallah wa zakati ai amarani bihi ma ya umarce ni da su ma duntu hayyan muddun muddun ina raye saboda duk abubuwa wanda yake taklifi yana kan mutum yana raye ne yana nufin muddin yana wannan duniya to an umarce shi da yanzu amma bayan an daga shi zuwa sama ba umarce shi da ba umarce shi da wannan ba wancan saman kuma yana da wani sha'ani wani lamari nashi daban shi ma wa barran diwali da shi mansubun bi ja'alani shi ma yana nufin asafi ne zuwa gani wa ja'alani barran diwali da shi kuma ya sanya ni me mai biyayya ga mahaifiyata a can kuma mai wabarran biwalidaihi ba biwalidaihi saboda shi yana da iyaye biyu duka a nan kuma da kishi ba shi da uba sai ya ce wabarran biwalidaihi biwalidaihi جعلني مقدرا وجعلني برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا متعاظما ban zamanto jabbari mai ɗagewa mutane kai ba shakiyan mai aikata aikin ‘yan wuta afiyan da rabbihi bai saba wa ubangijinsa ba wassalamu minallahi aminci daga Allah a can annabi yaya aka ce wassalamun alaihi ana annabi ya fice wassalamu alaihi domin a nuna annabi isa din ya fi annabi ya daraja saboda ma'arifa ta fi na kira daraja shine wassalamun alaihi a can nan kuma wassalamu wassalamu alayya wassalamu min allahi alayya yau mawulittu tun ranar da aka haife ni wa yau ma'amutu yana nufin ranar da za a ɗagari zuwa sama augo kuma yana nufin ranar da zai mutu a wannan cikin wannan al'umma din saboda hi bai mutu ba yanzu maganar da ake bai mutu ba saboda ana abbara mutuwa din da barin wannan duniya kawai ko ta halin kaka ka bar wannan duniyar kawai ka mutu shi kuma ya bar wannan duniya amma ba ta hanyar mutuwa ba saboda haka za a iya abbara shi da tashinsa zuwa sama yake nufi ko kuma a ce zai sauko wa innahu la ilmun lisaati wa la tamtarunna biha zai sauko wannan al'umma ya mutu a ciki to a wannan ranar mutuwar wa yawma ub'athu hayya yace da kuma ranar da za a tashe ni ina rayaye yuqalu fihi ma taqaddama fi sayyidi yahya yace kusan abin da ya gabata ne akan shugaba annabi Yahya alayhi salam shi aka faɗa aka fassara a can shi dai irin sa ne anan ma'anar waɗannan ranaku ne wasu lokuta ne masu wahala wanda ake ji da su ake tunanin su to yake da aminci a waɗannan ranaku din qala ta'ala Allah madaukaki yace zalika isa ibn maryama yace wannan wannan shi ne isa ɗan maryam mana wannan shi ne gaskiyan lamarin shi gaskiyan lamarin abin da ya wakana ba wai yadda nasara suka caccanja baibul suka harrafa tarihinsa suka ƙara ƙare-ƙare suka zairage wasu abubuwa ba in kana so ka ji takamannin ne ya wakana a lamarin annabi isa to wannan shi ne ƙaunul haƙƙi anan atufu bayan ne in ka karanta shi da da rufa ko kuma badali ne kaman ya ce zalika qaulul haqqi ne wannan shine maganan gaskiya dangane da annabi isa alaihi salatu wasalam gaskiyan magana akan annabi isa wannan shine idan ka karanta da nasaba yadda abin ibnu amir ash-shami da asim suke karantawa qaulul haqqi ya zamanto mansub ne bi fi'il muqaddar kamar yadda yake bi rafi khabar khabar khabar mubtada'i muqaddar ay qawlu qawlu ibn maryam maganan dan maryam annabi isa qawlu da haqqi maganan gaskiya ne shi abin da ya faɗan nan na baya yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan dinnan duk har zuwa ƙarshe dinnan maganan gaskiya ne wannan da ruku'a wa bin nasbi in ka karanta da nasab da takdiri qultu qultu qawl al haqq eh abinda na faɗan nan wato magana ne na gaskiya wal ma'ana al qawl al haqq al qawl al haqq yana nufin a qawlu din mausufi ne yayi idafa zuwa ga sifaffa asalinsa alƙaular haƙƙa ne ƙultun ƙaular haƙƙa allazi fihi yamtaruna wanda suke jayayya a kai minal miryati minal mirya ai ya shukuna suke shakku a kai wa humun nasara wanda nasara suke shakku a kai to wannan shine maganar gaskiya wanda ba shakku kalu suke ce inna is inna isa bunullahi suke cewa isa dan Allah ne to ba dan Allah bane wannan shine gaskiyar lamarin abin da ya wakana yadda aka dau cikin sa aka haife shi kazabu sun yi ƙarya ma kana lillahi an yattakhidha min waladihi sam sam Allah bai kasance ne rikon ɗa ba makamin lillahi an yattakhidha min waladin asalin sa an yattakhidha waladan ne sai aka kawo min domin a nuna cewa babu wani abu da ake ce ma ake ce ma wada wanda Allah yake rike da shi subhanahu tanzihan lahu an zalika an tsarkaka shi da ɗa idza kaza amran ai arada an yi hudisahu idan ya so ya kasantar da wani lamari fa inna ma ya kulu lahu kun fa ya zai ce wa abin ne kun ka kasance fa ya sai ya kasance bin raf'i da rufuwa bi tabdiri huwa ai fa huwa ya kunu wa bin nasbi da nasaba kamar yadda muka karanta a suratul bakara qira'a ce ta ibnu amir shani yake karantawa a wasu wurare cikin waɗannan wurare wannan waje da suratu nahli kisa'i ya wafaka masa ya wafaka masa suke karantawa fa yakuna bi taqdiri an an qaddara an ai fa inna ma yakunu lahu kun fa an yakuna ya zaman to an dan mudumara wujuban ne ba da fa'i sababiyya wa min zalika daga cikin wannan abin da Allah zai ke cima kun ya kasance din khalqu isa halittan annabi isa din min ghairi abin ba tare da uba ba wa anna allaha rabbi wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu bi fati anna bi fati anna an karanta da fataha anna din بفتي أن آه بتقدير أذكر ذاك قدر أذكر جنا وبكسرها وإن الله وإنم قراءة شتمي قراءة كوفاوان لابن عامر الشامي فكرنت وإن الله ربي وربكم فاعبدوه فكرنت وأن الله وأن الله ربي وأن الله ربي فيكم قراءة ta sauran ƙurra'u ne shi kuma an ka an kaddara uzukur ne ya ce kul an abin nan wa bi kasar ya bi takdiri kul bi dalili ma kultu lahum illa ma amartani bihi an abudu Allah rabbi wa rabbikum wannan da ta zo cikin wata sura daban ya fassara kira'ar inna din da wannan aya ne sannan kuma yace kira'a ta anna din za a kaddara uzukur ne amma galibin masu iradi suna cewa wa annan laharabi wa rabbukum ɗin ci gaba ne na bayanin annabi isa alaihi salatu wassalam abin da yake tsakanin jumla ce mutaida kamar da yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya sai yace wa annan laharabi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim mana ya musu da'awa cewa dan an halice shi haka ɗin baya nuna shi ɗan adam ne saboda haka ne ya zama anna ɗin anna ɗin a gani ya koma wancan ayoyin da suka zo tsakanin zalika isa bin maryama ma kana la an yatafida jumla ce mutarda wannan iradi shi ya shida a zo a kaddara uzkur tsakanin anna da waudin shine هذا هذا المذكور وان ابن لك انبتا صراط طريق مستقيم حنيا نيني ككي مؤدي الى الجنه وان يجي كي وازوا الجنه شيني بوتا والله سبحانه وتعالى فاختلف الاحزاب من بينهم اي النصارى في عيسى sai kungiya daban-daban hizbu-hizbu tsarika daban-daban na tsarikun kiristoci da nasara sai suka yi saɓani tsakaninsu a huwa ahuwa ahuwa ahuwa bunullahi shin shi dan Allah ne au ilahun ma'ahu ko abin bauta ne tare da shi au salisu salasa ko kuma Allah ne na uku Allah na farkon na farko da na biyun imma Allah ne da Jibrilu ko kuma imma Allah ne da Maryam suka zo suka yi sabani fawailun fashiddatu azabi lil ladina kafaru tsananin azaba na tabbata ga waɗanda suka kafirce bima zukira suka kafirce wa abin da aka ambata wa ghairihi da waninsa min mashhadi yawmin azim na halartan ai huduri yawmin qiyamati wa ahwalihi na halartan ranar tashin alkiyama da kuma wahalwalunsa asmi bihi mu'absir a wannan rana din da ji suke da gani suke ma'ana ka yi mamaki irin jinsu da irin ganinsu a wannan rana ɗin a wazani ne guda biyu na ta'ajjubi na ta'ajjubi siga ta ta'ajjubi ne shi sigogi ne guda biyu na ta'ajjubi bi ma'ana ma'anarsa ma asma'ahum wa ma absarahum kai a wannan ranan da ji suke a wannan ranan muna mamakin jinsu da ganinsu yawma ya tuna yawma ya tuna na fil akhirah ranan da za su zo mana ranan tashin kiyama lakin zalimuna amma azzalimai min iqamati zahiri muqamal mudmar yana daga cikin ajiye ismi na zahiri wurin da ake ajiye damiri asalin asalinsa asmi bihim wa abtir yawma yatunana lakinnahum lakinnahum lakinnahum ya ka cire humna ka ce lakin zalimuna al-yawma aishi duniya a yau din nan su azzalimai a nan duniya fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne ai bayyin bayyin bayyananne bihi sammu da wannan batan ne suka kurmance a yau din ya zamo ba sa ba sa ji an sama ilhaqi ba sa jin gaskiya wa amu suka makance a yau din a duniya an ibsari da ganin ganin gaskiya ai ijib minhum ya mukhatib ya kai wanda ake magana da kai kai mamakin su fi sam'ihim wa absarihim fil akhirah ji yadda za su ji gaskiya su ga gaskiyan tsoro-tsoro a lahira kai mamaki ba da an kanu fi duniya summan wa umyan bayan a duniya sun kasance kurane makafi ba sa gani wa anzirhum ka gargade su khawwis ya muhammad ka tsorata ka tsorata su ya ma'aiki ku fara makka ka tsorata kafiran makka yawmal hasrati huwa yawmul qiyama shine ranar tashin alkiyama ranar tahassuri يتحسر فيه المسيء على صرف الإنسان في الدنيا نمونا نأيك يلنا جن تكيش بين كوتا تاوى عن الدنيا حسر إشي تكيش دا ندامة إذ قضي الأمر لهم فيه بالعذاب يا يند أكا جني مسلمري أكا ينك هكو أكا جني أكا جني مسلمري أكا ينك مسلمري عذابا wa hum fi dunya fi ghaflatin anhu su kuma a duniya suna cikin gafala daga wannan azaban wa hum la yu'minuna bihi ba su imani da shi ba inna nahnu ta'kidu yace nahnu din ta'kidi ne na inna saboda kowace su damiri ne na jam'i na takallumi aka kawo ɗaya ya wadatar aka ce inna narisu yayi amma duk da haka kace inna nahnu narisu mu dinnan mu ne masu ga masu gado narisul arda masu gadan doron kasa wa man alaiha da duk abin da yake kai min al uqalai wa ghairihi masu hankali ne ko marasa hankali bi ilati ahliha da halakar da waɗanda suke kai din mu mayar da doron kasan ba komai tasu mu gaje shi wa ilaina yurja'una fihi fihi jazai zuwa gare mu za a dawo da su kuma a wannan doron ƙasan a musu sakayya wa zukur da hunka ambata musu fil kitab ibrahim a cikin Qur'ani kissar Annabi Ibrahim ai khabarahu ka ambata musu labarinsa wannan shine wurin da muka bayyana cewa mushafi Makka da Madina suke karawa ya zamanto aya shi yasa zaka ga mushafi haf da sauransu zaka ga ba aya a wajen wa awwalu ibrahima udda bila jisri wanda ya faɗa imam shafi'i shi ne wannan innahu shi annabi ibrahim kana siddiqan mubaligan fi sidqi ne zurfafa gaskanta Allah subhanahu wata'ala ne yana nufin gabanin a bashi annabta nabiyan kuma ya zo ya zamanto annabi wa yubdalu min khabarihi iz qala li abihi yace a zai badali daga labarin nashi din shine daga iska zai zama badalin iska da liyabiyi iska da liyabiyi kenan saboda shi makami na siddiqiyya din makami ne wanda yake dab da annabta su siddiqai inda annabta din a zunzurutu ubudiyya da ibada ake samuwa za su samu annabta kawai yi annabta din walakin nan la yamunu ala man yasha walakin nan la yashtadi bi kullihi man yasha amma daidai ibada ne da barin abin nan sabo ake samu annabta za su samu suma shi yasa ake hada su ake siddiqan nabiyyan din ake hada su a hade ko minan nabiyina was siddiqina da wannan ne yasa shi yasa galibin malamai suna ganin cewa annabawa ma gabannin a ba su annabtan shekarun ba su annabtan yanzu din suna wannan magana siddiqiyya ne yasa ba sa sabo kafin wannan illa iyaka siddiqi ba a ce mishi ma'asuri sai dai a ce mishi ma'asuri saboda shi ismar sadin ba fitiri ba ne ba fitiriya ba ce wanda kawai Allah ya ɗauki ismar ya sami shi ba haka ba ne fitirar sadin shi na suluki ne shi shi ɗin da ya samu ta zunzurutun suluki ne da hana kansa sabo. Yasa siddiƙa ya yi lamarinsu ya girmama sosai. Izkala li abihi azara yayin da yake gaya wa mahaifin shi baban shi azara kamar yadda yake cikin suratul an'ami ya abati ya mahaifina attawu iwadun an ya idafa asalin ya abi ne aka cire ya din aka kawo ta wa wala yujma'u bainahuma yace saboda haka ne ba a hada tsakanin taɗin da ya ba cewa ya abati saboda taɗin tana wakiltar yaɗin ne in ka kawo iwa ba a hadawa da shi abin da aka kawo maimakon sa wa kana ya'budu al-asnam yana bauta wa gumaka ne lima ta'budu ma la yasma'u dan me kake bauta wa abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka la yakfika shay'an ba zai isar maka da komai ba min naf'in na amfanarwa aw durrin ko na cutarwa abu irin wannan dan ne kake bauta mishi yace mishi haka ya abati ya mahaifina inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ma din shine fa'ilin ja'ani ja'ani ma lam ya'tika min al-ilmi abinda bai zo maka ba na ilimi ne ya zo mini fattabi'ini saboda haka kabiri ahadika in shirye ka siratan tariqan sawiyan mustaqiman hanya madaidaici wannan shine dama a tabi'a kenan duk wanda ya shi ka ilimi din to dole ka ne ka bi shi saboda man man alima hujjatun ala man jahila duk wanda ya san abu hujja ne akan wanda bai sani ba to da zarar aka ce wannan ya fi ka ilimi ya baka fatawa ka ce ba gaskiya bane to wannan ka kama wata hanya ta ba ka shi kira kenan tunda an bani wani ilimin da kai bai zo maka ba to fattabi in shi sai ya kawo fa'ai saboda an bani abinda ba a baka ba na ilimi to ka bi ni ya abati ya mahaifina la ta'budu shaytana kada ka bauta wa shaidan bi ta'atika iyyahu fi ibadati al-asnam da biyayyan da kake mishi wajen bautan gumaka ya kasance ka bauta ma- ka bauta masa ne ya ce ka bauta wa gunki ka bauta to ka bauta mishi ne shi shaitan din inna shaitana shi shaitan din kana lirrahmani asiyan ya kasance ne sa mai yawan sabo ne ga arrahman shi ne kasirin isyan yawan sabo ne ga Allah arrahman yana nufin asiyan din mubalaga shi ala wazni fa'il an ce asiyan ne sabo haka a ce ala wazni fa'ilan in ka ce kuma asiyan ala wazni fa'ilan mubalaga na fa'il din kenan ya abati ya mahaifina inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ni ina jin tsoron wani azaba daga ar-rahman ya shafe ka azabun min ar-rahman in lam tatub idan baka tuba ba fatakuna lish-shaytani waliyan ka zo ka kasance nafiran wa qarinan finnari eh ka zamanto mai taimakon shedan ka zamanto abokinsa na kub da kub a cikin wuta ina tsoron haka ya wakana a gare ka a nan abin da yasa ya ce azabu minar rahmani duk da wasu suna ganin iskali yaya za a ce azaba kuma a ce daga ar-rahman azaba kuma daga ar-rahman anan Allah subhanahu wataala yana so ya nuna ne duk da Allah sub duk da tausayin da Allah subhanahu wataala yake da shi da rahman da yake da shi duk to zai azabtar da shi ka gane ai anan ne fasahar ambatan azaba da rahama din ya fito sannan kuma sannan ba a ce azabun minar rahimi ba azabun minar rahimi ba azabun minar rahamani kamar an ce ne ubangijin da ya tausaya yake tausaya maka a nan duniya yake baka iska kake shaka kake rayuwa yake baka ci da sha kake rayuwa yake kare ma lafiya yake ma komai da komai din yake maka shi a duniya to to azabansa zai shafe ka a lahira ma'ana ar-rahman din yana duba rayuwar da yayi a duniya ne azabar kuma za ta kasance a lahira ne kaga kenan wurare daban-daban ne shi azaban zai kasance a lahira sifar ar-rahman din ya amfana da shi a duniya ne a gane waɗannan wajihi guda biyu shine dalilin da yasa aka hada tsakanin azaba da rahama kala sai yace aragibun anta an alihati Naka ce ragiba an shi ne bari aka ce ragiba shi kuma abin nan kamu ko ka ce ragiba an ki ragiba shi kuma so قال أراغب أنت عن آلهتي yanzu za ka ki ababin bauta na kai za ka ki abu ababin bauta na abubuwan da nake bauta musu ya Ibrahim ka kisu ka musu tawaye fata'ibuha ka zo ka aibanta aibanta su da illam tantahi an ta'arrubi laha idan baka daina taba su ba da arjumannaka zan jefe ka bil hijarati da dutse au bil kalami kabiyi ko da magana mummuna fahazarni ka guje ni wahajurni ka kaurace ni maliyan darin tawilan har mutuwa ta bazan ƙara ganin ka ba ala sai yace salamun alayka minni ai la yusibuka bi la usibuka bi makruhi bazan zamo sababin wani abu marar daɗi marar kyau da zai same ka ba sa'astaghfiru laka sa'astaghfiru laka rabbi zan nema zan nema maka gafaran ubangijina innahu shi ubangiji na kana bi ya kasance a gare ni hafiyan mai bani hafawa ne mai karbana ne haba haba aka ce hafawa shine ka zo cikin jama'a ka karbe ka hannu bibbiyu haba haba shi ake cewa hafawa daga nan ne aka dauko hafiyan din ala wazn fa'il kenan shi ne karbana ne kar ne karbana ne duk lokacin da na je mishi da batu karɓa yake yana karɓa na hannu biyu yana yin abin saboda haka zan je masa da wannan batu in nema masa gafara shi yasa yake min hafiya ai baran mai kyautatawa ne fayujibu da'awati ya zai fayujibu da du'a'i zai ansa addu'ana wa kad wafa bi wa'dihi al-madhkur fi shu'ara'i yace ya cike wannan alƙawarin da ya dauka a cikin suratul shu'ara yace waghfir li abi waghfir li abi wa hadha qabla an yatabayyana lahu annahu aduwwun lillahi kama zakarahu fi bara'a gabanin ya bayyana a gare shi makiyin Allah ne ba zai musulunta ba shine yace haka wa atazilukum wa ma tad'u wa ma tad'una ta'buduna min dunillahi zan zan kyale ku in fita a cikin ku kuma in kyale abin da kuke bautawa wani Allah wa ad'u a'budu rabbi in je in bautawa ubangiji na wanda shi ake cewa itizali ko uzula kenan shine khalwa yana ɗaya daga cikin dalilan sa a cikin Qur'ani ne itizali in bar ku in fita a cikin ku in je in bautawa ubangiji na asa Allah akuna bi du'a rabbi bi ibadatihi shaqiya ina da raja'i da tsammanin ba zan kasance shaki wajen bautawa ubangiji na ba ma'ana ba zan gaza ko kaɗan wajen bauta mishi ba kama shakaitum kamar da kuka zamanto shakiyai bi ibadati asnani da bauta bautawa gumakanku kuke kasala wata ran ku je coci wata ran ba kwa zuwa kun so ku bauta kun bauta masa ni ba zan yi irin wannan ba ubudiyya ce tsura tsantsa kowace lahaza to don haka ne ake cewa nabi ibrahim in ba ma'aiki a salatu wasalam ba wanda ya cike ubudiyya irinsa ma'ana ba cike yin babu wani sakan ɗin da ya wuce wanda ba cikin bauta yake ba in bacci yake ma bauta yake cikin bacci idan annabi Musa alaihi salatu salam Allah yake wastana'atuka li nafsi yasa su wannan ulul azm din suna da wani lamari nasu daban ai eh cikin annabawa ne kuma musalai ne kuma suna da wani sha'ani lamari nasu daban sai yace na kera ka na yi ka ne saboda kaina eh na kera ka na yi ka saboda kaina haka Allah ya gaya wa annabi Musa wasana'atuka li nafsi haka yake shine malamai suka kasa fassara wannan aya shine ibnu arabi ne ya fassara yace shi annabi Musa din duk irin abun da ya wakana tsakaninsa da banu Isra'ila tsakaninsa da Fir'auna da waye duk abun da yayi a rayuwarsa yayi ne daga jikimaniyarsa gangan jikin ne yake tare da wannan arabi asalin annabi Isa ruhaniyar yadda Allah ya ce ya yi shi saboda shi yana nan yana ubuti ya yi shi da abin da gadi mutane ba za su gane ba aka musu bayani shi jismaniya din da ruhaniya za a iya fahari jismaniya ya kama gabansa ya je ya ta hayaniyarsa sannan ruhaniya kuma a ji a yi abin da ake so da shi shi ne wasu sana'a suka nafsi kenan to shi ne ubudiyar shi annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ya ce a sa'an la'akuna bidu'a'i rabbi bidu'a'i rabbi shakiyan falon mata zalahun da ya fita a cikinsu ya gefance wa ma ya abu min dunin layi ya fita cikin abin da suke bautawa wani allah ya kyale su bi an zahaba ilal arzil mukaddasa ya je daga iraki ya bar iraki ya je biladu sham wajen abin nan baitul maqdis ya gefance ya ki kula kowa ina bauta wa Allah wa habna lahu wannan jawabi na lamma din lamma kenan wannan yana nufin da itizali shine sababin bashi wannan abin abin da yake ta tunani yake shauki bai ya samu yasa kullum muke gayawa idan mutum ya shiga cikin wani hali to in ba kalwa ba ba abin da zai shirya shi a cikin wannan hali da kalwa shi ne zai raba ka da irin waɗannan halaye da ake ciki da ko ma menene ne bukatar ka take Allah zai ma abi saboda ka ba shi hawasinka da gangan jikinka gaba ɗaya ne sauran addu'o'in da kake yi din baka gani kawai har sai ka ba wa Allah eh hatta zuciyarka yana tuna wasu abubuwa duk lokacin da ka shiga kalwa ka samu awa shida mai kyau baka daina tunanin wasu abubuwa daban ba to kai ba mai yawan shiga halwa ba ne to sai ka yi kaman kwana ɗaya irin tunani tunani tunani sai dauke ya zama to kana yin ibada babu tunani a ciki eh to shi ne dama irin abu an addu'a ma abin da yake za ka zo tarbi kana ta salati ko kana wani abu kana tuna kasuwa kana tuna shefani eh ana so ne abin da yake fita a harshen kai shi ne a zuciyarka zai fita a harshe ya je zuciya ya fita a zuciya ya zo harshe tsakanin harshe da zuciya ne suke tabaduli wani abu daban a gefe baya shigowa wannan shine addu'a ne to ba za ka samu samun hakan ba sai ka yi kaman kwana ɗaya sai ka ga a riyaru duk sun kauce maka sai kasance daga harshe zuciya harshe zuciya kawai haka za ka yi ta ibada ka sai aka samu ijaba lokaci kankani da shi ne falan ma ta zalahun wa ma ya abu nuna min dunin lai wa habna shi yasa kuke ga wauɗin ɗaya ne ai wauɗin ɗaya ne ba da cikin ƙur'ani duk wa wahabna ne ne wauɗin wannan wahabna wahabna sai muka bashi ibnaini ya anasu bihima yara guda biyu na zai nutsu da su su ne ishaka wa yaqub ishaka da yaqub yaqub din jika ne amma an saka shi cikin da saboda annabawan duk a zuriyarsa suka fita eh wanda kuma dama shine sababin sababi da dalilin da yasa su annabawa suke neman ɗaɗin wannan shine shi yasa ake hada ashe ishaq ya ce wa yaqub da haƙi hada yaqub wa kullum minhuma ja'alna nabiyyan kowanne daga cikin su mun sanya shi ya zama annabin Allah wa wahabna lahum li salasati su uku gaba daya shi annabi Ibrahim din da annabi Ishaq da annabi Yaqub din min rahmatina mun ba su daga taskar rahamarmu shi ne almali walwaladi dukiya da ɗa dukiya da ɗa taskar rahamarmu ba su gaba ɗayansu waj'alna lahum lisana sidqin aliyan sannan mun sanya musu harshen gaskiya aliyan rafi'an ɗaukakakke sifa ce ta lisana duk kamar ya ce lisanin aliyan ne tukunna aka yi idafin lisana din zuwa sai da kin din harshe madaukaki na gaskiya huwa sana'ul hasan shine yabo mai kyau fi jami'i ahli al-adiyani cikin duk masu addini suke yaba musu sai karanta tarihin su kenan wa zukur ka tuna ka ambata fil kitabi a cikin qur'ani Musa annabi Musa yana nufin labarinsa ka ambata musu labarinsa innahu kana mukhlisan ya kasance bi kasri lali wa fatiha min akhlasa fi ibadatihi shine ikhlasi ne ya keban ya kebance ibadarsa zuwa ga Allah ne shi kadai anan in aka ce annabi ne ikhlasi karka dauka wani ikhlasi irin naka ake nufi ka gane yanzu aka ce annabi yana da imani ba nufin imani irin naka a gane ai wa wani abin da sai ake ce mishi ikhlasi din wani abu ne daban na annabawa ake magana ba irin naka bane eh kai abun ka kawai ba rabuwa da riya bane a ce wannan sallah ibada sadaka kawai kai saboda Allah ba wannan bane eh to shine sai ke duba ikhlasi ko to amma kana sane da kai aikin ai ko kana cewa nayi sallah nayi azumi ba kana nan tare da ananiyan kana jin cewa kai kai sallar kai kai azumin ba har yanzu akwai riyan a tare da kai amma aka aka yi aka yi clearing naka aka ce je ka dai hikanan ki je ka dai kai dan Allah ka gane mataki mataki ne karka ga an sifanta annabawa da takawa an sifanta su da imani ikhlasi khushu'i a ba irin naka bane ba irin nasu din da za zo amma bayani za ka ɗauki cewa kai ba ma musulmi ba ne abinda wai a alimamu la'arawi abu ismail harawi yake cewa wai mutum ne yana bautawa Allah kamar yana yin sallah to yana yin sallah to yake yin sallar yana sallar yana yi dan Allah yace yana yin sallah dan Allah kuma kuma yake cewa shi yake yin sallah eh yace ana so ne yayi sallah ya ji cewa ba shi yake yi ba to sannan kuma idan yana yin sallah yake jin cewa sallar ba shi yake yi ba to jin cewa ba shi yake yi din ma matsala ne yake aga to kaga in har wasu sufaye waliyai ma suna a ikhlasi suna kai wani matsayi irin wannan su wai dan Allah kake yi din ma ka ji cewa dan Allah kake din ma gun suriya ne saboda ka ce kake yi ni ne nake yi kaga eh ana ci ana so ka yi fana'i a wannan ananiya nake yi ni ne din ana so ka yi fana'i ya zama babu kaga ne kuma ana so ya zama haka fana'i daga wannan din maka zo ka yi fana'i a kansa wannan ana magana waliyai ne suke magana marati din ikhlasi to dan garga an cewa annabi mukhlisi inna kana mukhlisi mukhlisa eh yasa ku bawa suka karanta inna kana mukhlasan mu'annahu kana mukhlasan haka bi fati da fati ayi mukhlasan wanda aka mayar da shi kubatacce kubatacce daga aliyam aka raba shi da komai aka raba shi da kowa kawai shi yana tare da Allah subhanahu wataala da shi kadai ya fi mubalaga a ce mukulisan saboda an aka ce mukulisan din wayanda ba su san maratibin makamai da bambancinsu na mummunai da waliyai da na waliyai da annabawa da na annabawa da manzanni da na manzanni da ul'azi ba sai su zaci cewa irin nasu ne domin haka ne aka ga Allah subhanahu ta'ala shi ya ayyuhan nabi yuttaqillaha ba yace da annabi ittaqillaha ba to shi ya Allah ya san wanne irin takawa ne ya umarci manzon sa ya sani wani irin takawa ne ya umarce shi amma ibnu kuwaisira da yake da manzo Allah ittaqilla aka ce ya zama kafiri ba saboda shi irin takawan da ya sani ne ya umarci manzo da shi sai ya kafirta irin takawan da ya sani irin takawan da shi ya sani wannan haramun ne a bari wannan ba daidai bane ka bari shi ne to shi ne irin wannan ne ya umarci manzo Allah ya kafirta ya zama wanda aka sa ana neman shi shekara arba'in aka nemo aka kashe shi to ga abin ɗaya ne amma shi kuma Allah ittaqilla din ya san wanne irin takawa ya umarci ubangijin sa ya umarci ubangijin sa irin wannan ne zaka zo ka samu yayi wallazina amanu aminu kuma eh a gane ai wasu mumune ne sun samu wani irin imanin da ake bukata amma har yanzu akwai imanin da ba samu ba shi ake sa su su nemi wani imanin da ba samu ba har yanzu shine amanu kuma aminu a gane ai to shi gan irin wannan ne to shi ne innahu kana mukhlisan din shi ya kasance ne ne ikhlasi ne irin ikhlasin annabawa ulul azmi min akhlasa fi ibadatihi wa akhlasahu Allah min ad-danas kuma Allah subhanahu wataala wannan yana maganan kira'ar mukhlasan din kenan in ka karanta mukhlasan bi fatihi din abin nan mukulisan min abin nan abin nan akhlasa fi ibadatihi in ka ce mukulisan bil fati kuma akhlasahu Allah min ad-danas wa kana rasulan nabiyyan sannan kuma ya kasance manzo ne ya kasance annabin Allah ne kamar yadda aka hada siddiqan da nabiyyan shine aka aka hada rasulan da kuma nabiyyan an gabatar da rasulan din saboda ya shi girma ne an ka an gabatar da an kawo nabiyan a haɗe da shi ne domin ba a samun risala ba tare da nubuwa ba ba a samun risala ba tare da nubuwa ba shi yasa ake cewa annabawa gabanin su zama annabawa siddiƙai ne manzanni gabanin su zaman to manzanni annabawa ne ake faɗan haka da wana dainahu wana dainahu bi qawli ya musa inni ana allah mun kira shi da faɗan ya Musa inni ana Allahu min janibi in janibi turi a ɓangaren dutse gefen dutse ismu jabal sunan sunan sunan dutse ne al'aimani ɓangaren dama na dutse ai allazi yali yamina musa wanda yake ɓangaren dama na annabi annabi musa shine aqbala min madyana yayin da ya doso daga daga madiyana domin wannan ne za a gane madiyanan daga ina yake sannan kuma ina zai tafi saboda misali idan aka ce wannan bishiya ce lokacin da kake yin arewa kaga bishiyar tana bangaren daman ka ba to idan ka kana kudu kuma fa bishiyar yana ta bangaren hagunka to ta wannan ta wannan takyidi ne za a san jogurafiyar duniya irin na da a ina mudi yana ɗin yake tun da an san annabi musa daga masar masar zashi tun da an ce wannan dutsen nan min janibi turi da aimani ne kenan madiyanan ta nan za a gane inda madiyana yake ta ina ya taso kuma ina zai tafi da saboda tafiya da dawowa yana bambanta bangaren dama da kuma bangaren hagu shi ne hikimar faɗansa nan wa karrabnahu muka kusantar da shi najiyan munajiyan muna kusantar da shi yana mai ganawa da mu bi an asma'ahu Allah ta'ala kalamahu Allah ya jiyar da shi maganansa a wannan ganawa da yake da shi wa wahabna lahu min rahmatina mun bashi daga taskar rahamar mu ni'matina ni'mar mu akhahu dan uwan shi mun bashi dan uwan shi haruna badal aw badal aw bayan badali ne ko bayani nabiyan hal yana annabin Allah shi ma hiya al-maqsudatu bil hiba wannan shine abinda ake ake nufi da kyauta ɗin ana an ba wa ɗan uwan shi kyautar annabta kyautar annabta shi ne abin da ake nufi da shi ba a kawo harunan ne maksudi ba nabiyan ɗin shi ne maksudi ijabatin li su'alihi saboda an sa roƙon da shi annabi Musa ya yi an yursila akahu ma'ahu Allah ya aiko ɗan uwan shi tare da shi ya mayar da shi annabi wa kana asanna minhu ya fi shi shekaru shi annabi haruna din wansa ne wasu kurfil kitabi isma'il katina katina ko ka karantar ko ka ambaci labarin annabi isma'il cikin qur'ani innahu kana sadiqal wa'd ya zama bai gaskanta wa'adi ya alƙawari cikawa yake lam ya'ish shay'an illa wafatihi bai taɓa yin alkawarin wani abu ba sai ya ciki wantazara man wa'adahu ya jira wanda yi alkawari da shi salasata ayyam kwana uku aw haulan ko shekara hatta raja ilayhi fi makanihi yana nan a wannan wajen yana jira sa in wa'adi da wani yana jira sa shekara guda ko kwana uku bai bar wannan wajen ba wa kana rasulan ila jurhum ya kasance manzo ne zuwa kabila da ake ce ma jurhum na larabawa nabiyan kuma ya kasance annabin Allah ne wa kana ya'muru ahlahu ay qaumahu ya kasance yana umartan mutanansa bis salati waz zakati da sallah da kuma zakka wa kana inda rabbih mardiyan ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa asluhu mardun kulibatil wawa ne ya aini aka canja wawbin duka da ya wa zammatu kasaratan aka canja zamman da kuma kasara sai zamanto mardi mardiyan yardajje ismul maf'uli ne ismul maf'ul ne daga radiya yarda sallah da zakalin su ma akwai nasu tsarin daban ibadun ne daya amma tsarin su lokutan su da yanayin tsare-tsaren su daban ne na sauran annabawa da al'ummomi ne. Wasu kurfin kitabi Idris, ka ambaci labarin annabi Idris cikin Ƙur'ani, huwa jaddu abi Nuhu, shi kakan baban annabi Nuhu ne. kakan baban annabi nuhu Eh, misali ba misali ba kakan annabi nuhu ba kashe kakan annabi nuhu ai wazihi ne ba to kakan babansa eh abin da ake cewa aljaddu la'ala eh ya riga annabi nuhu alayhi salam ya riga annabi nuhu innahu kana siddiqan nabiyyan ya kasance siddiqi ne gabanin a bashi annabta tukuna aka bashi annabta ya zamanto annabin Allah wa rafa'nahu makanan aliyan mun dage shi wani waje madaukaki huwa hayyun fi sama'ir rabi'a shi rayayye ne yana sama ta fudu aw sadisati aw sabi'ati aw fil jannati wannan duk saɓani ne malamai amma riwayar da ta zo cikin bukhari da muslim riwayar isra'i da miraji manzo ya ce ya gan shi a sama ta hudu ne eh kamar yadda muka karanta a suratul isra'i bukhari da muslim suka rawaito ko kuma yana cikin janna aljanna udkhilaha ba'da an uziqa al-maut an shigar da shi bayan an ɗanɗana mishi da mutuwa wa ufiya aka rayar da shi walam ya minha bai fita ba bai fita ba shi lamarin annabi idris din shigen lamarin khadir ne shigen lamarin khadir ne ko kusan shigen lamarin annabi isa ne tukunnan tafsilin sa ne bai zuwa cikin qur'ani ba tafsilin sa ne bai zuwa qur'ani ba amma ibn arabi yayi magana akan sa kamar da mun sha bayani cewa duk irin wannan abubuwa dagulallu rufaffu hatsararru to tufaye sukan kusawa ciki su gano yaya abin ne wani irin halwa na shekara ashirin a kan abin da zamarin annabi Idris a nuna masa yaya yake ko ya hadu da annabi Idris ya tambaye shi kai ne labarin ka ne da ya zo mana dunkule a cikin Qur'ani ne wa rafa'na makana aliya kawai aka tsaya ne je aka yi mali ya faru gare ka sai ya dauki labarin taran taran taran ya bashi ya fito ya rubuta to shi ne lamarin sa a dunkule ya zo ko kamar khadir ya sha ma'ul haya yana raye har yau kai kamar khadir kenan ko kamar annabi isa ya yi wani abin shi an daga yi sama gane ai to shi dai shi dai irin wannan ne shi annabi idris alaihi salam ula'ika wayannan yace mubtada allazina an'ama Allahu alaihim sune waɗanda Allah ya musu ni'ima sifatun lahu sifa ne na ula'ika din ula'ika mubtada allazina an'ama Allahu alaihim sifasa min annabiyina bayanun lahu bayani ne na ula'ika din ko bayanin mubtada din na wayannan annabawa wa huwa fi ma'ana sifa amma yana ɗauke da ma'ana na sifa وما بعده إلى جملة الشرط أبن ده يزوبا ينسزوا جملة شرط صفة للنبيين يتي صفة شيء تأنباوا صفة شيء تأنبيين زوها جملة شرط جملة شرط أبن فقوله من ذرية آدم أي إدريس أبن ده يزو من ذرية آدم bayani ne kuma daga minan nabiyina din da yake minan nabiyina din yana so ya yi bayanin resunan annabawan daban-daban reshe na farko sai ya ce min zurriyyati adam annabin da ya fito kai tsaye daga zurriyar annabi adam ai idris shi ne annabi idris kenan sai ya ce wa min man hamalna ma'anushi daga kuma zuriyar wanda muka ɗauka tare muka ɗauki muka muka muka muka muka ɗauke su tare da annabi nuhu fi safinati cikin cikin jirgin ruwa ai ibrahim ibrahim kenan ibnu ibni hisam dan dan hisam kaga reshe na biyu kenan anan ya tsallake reshe ya tsallake reshe na biyun ne reshe na uku ya ambata saboda reshe na biyun da na ukun duk ya hada su karkashin wa mimma hamalna ma'anushin din ne shi annabi nuhu din kansa shi ma reshe ne daga cikin resunan annabawa daga bayan shi ne annabi ibrahim yake yake zuwa amma da ke ya ce wa mimman hamanna ma'anuhin din ya ambaci ma'anuhin sai ya wadatu da ambatan annabi nuhu alaihi salatu wasalam wa min zurriyyati ibrahima da kuma zuriyar annabi ibrahim ai isma'il wa ishaq wa yaqub yana nufin isma'il da ishaq da kuma yaqub wa min zurriyyati isra'il daga kuma zuriyar isra'il duk bayani ne na minan nabiyina din filla filla wa huwa yaqub shine yaqub ai musa wa harun wa zakariya wa yahya wa isa wanda duk sun fito a zuriyar annabi yaqub ne su ne reshen reshen annabawa kenan wa mimman hadaina wajtabaina shi bai yi bayani ba wannan kuma shine abin nan manzo sallallahu alaihi wasallama kenan wa mimman hadaina wajtabaina wanda yake cikin wannan jeri wannan silsilar annabawan yake cikewa yake kullewa sai aka abbara shi da wa mimman hadaina wajtabaina eh daga cikin daga cikin zuriyar wanda muka shiryar muka shiryar kuma sannan muka muka zaba zaba na tantancewa aka ce istibayi din zaba cikin zaba to shi ake cewa istibayi istibayi kenan ai min jumlatihim daga cikin jumlar su wa khabar ulaika khabar din ulaika wanda san muka ce mubtada ne idza tutla alaihim ayatul rahman wayannan gaba ɗayan su idan aka karanta musu ayoyin ar-rahmanu kharru sujjadan za su faɗi suna masu sujjada wa bukiyan suna masu kuka kaga maganin ya canju ya cika kenan ulaika wa'annan gaba daya ga sifar su su shine khabarul mutada din kenan jam'u sajid wa bakin sujjadan jam'u ne na sajid bukiyan kuma jam'i ne na bakin ai fakunu mislahum ku kasance irin su وأصل بكي بكول على وزن فؤول shi sai aka bar shi masu waɗanda suke karanta bi kasirin fa'i suka bar shi haka ba su karanta bikiyan ba su karanta bukiyan da sauran ƙurra'u kulibatil wawu ya an wa dammatu kasaratan wawun aka mayar da ita ya damman aka mayar da ita kasara sai zamanto bukiyan bukiyan فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة bayan su wayannan annabawa da zuriyoyinsu da resunansu daban-daban reshen annabi Idris reshen annabi Nuhu reshen annabi Ibrahim reshen annabi Yaqub da reshen ma'aiki alaihi salatu wasallam da yayi cike su resuna guda biyar bayan su khalfun wasu wasu suka zo suna wakiltan su amma ba masu bin abin da suka bar musu ba naka ce khalfu bi sukunin lami ka barwa na bayanka abu su ki aiki da shi za kira su khalfu idan ka bar musu suka yi aiki da shi su ne ake ce musu khalafun khalafun bi fatin lami kenan khalaf kenan khalaf kenan in sun ji aiki da shi shi ake ce musu khalfun shi yasa yace azau salata suka toza ta sallah bi tarkiha kal yahudi wan nasara kaman yahudu da nasara da suka gaji sallar suka tozatar da ita sun zamo khalfun kenan wattaba'u shahawat suka bi shahawan rai min al ma'asi na ayyukan sabo abin da ransu yake so fa sawfa yalqawna ghayya huwa wadin fi jahannama yace za a jefa su ko za su haɗu za su haɗu da gai saboda shi wannan fili laqiya yalqa idan ya zo sulafi yana ba da ma'anar haɗuwa ne in ya zo ruba'i yana ba da ma'anan jefarwa wa ulfa ulkiya saharaka ulkiya in alki asaka in alku duk wannan ruba'i ne na jefarwa na kuma fa sofa yalkauna bi fatil yayi daga yalka sulasi ne za su haɗu da gai asalin ganyu din shine bata bata za su haɗu da bata sai ya fassara huwa wajin fi jahannam ayyaka una fi suna za su fada ciki da kansu shine ma'ana za su haɗu da shi kenan illa lakin man taba wa amana wa amila salihan banda wanda ya tuba yayi imani yayi aiki salihi fa ulaika yadkhuluna aljanna wa innan za su shiga aljanna wanda shu'uba shu'uba da ibnu kasir da abu amr al-basri suka karanta fa saufa yudu fa ulaika yudkhuluna al-jannata za a shigar da su aljanna wala yuzlamuna yunqasuna shay'a ba za a tauye musu ba za a tauye su da komai ba ba za a zalunce su da komai ba in sawabihim daga ladansu domin a daidaita shi idan su tafi bai ɗaya idan ka ce yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna ɗaya ya zo ma'alumi ɗaya ya zo majhuli yadkhuluna yuzlamuna sai suka karanta yudkhuluna domin ya zo daidai da yuzlamuna ya zama to bai daidai za a shigar da su aljanna ba za a zalunce su da komai ba jannati adin iqamati aljannar dawwama a ciki ba aljannar fita ba badalun min aljannati yace wannan badali ne daga aljanna din allati wa'ida arrahmanu allati wa'ada arrahmanu ibadahu wanda arrahmanu Allah yayi wa bayinsa alkawari bil ghaibi hal ay ghaibina anha suna masu bacewa daga gare ta ma'ana ba su san inda take ba ba san a ina take ba aljannar tana a hadara ta gaibi ba san inda take ba ya musu wa'adi suka yadda akwai ta kasancewa sun yadda akwai ta shine zai shigar da su innahu kana wa'aduhu shi Allah alkawarinsa ya kasance ai mau'uduhu yana nufin wa'adu din mazdari ne yana zuwa ma'ana na maf'uli na ismul maf'ul abin da yayi alƙawarin ya kasance ma'atiyan bi ma'ana atiyan yana nufi ismul maf'ul ne yazo bi ma'ana ismul fa'il me zuwa ne wa asluhu ma'atumun yana nufin alawazin maf'ul ne mu alawazin maf'ul ismul maf'ul ne aw maw'uduhu ومو أو موؤوده هنا الجنة الجنة يأتيه يأتيه أهل أهله yace abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa alkawarin abin shi ne zai zo wanda shi ne aljanna wanda masu wannan mau'idin za su zo wa abin za su zo wa ma'udi ma'ana ko ka fassara matiyan din a asalinsa ismul maf'ul ko ka fassara shi a mal'a a asalin ismul fa'il kenan la yasma'una fiha lahwan min al-kalam ba sa jin wani magana na banza marar amfani a ciki illa lakin yasma'una salaman za su ji maganan aminci ne min al-mala'ikati alaihim أو من بعضهم على بعض ولهم رزقهم فيها suna da arzikinsu a cikin tabbukuratan washiyan safe da yammaci ai ala kadari ma fi duniya kamar yadda suka saba a duniya suke cin abinci safe da yamma to suna da arzikinsu walaysa fil jannati naharun wala layl aljanna a ciki ai babu aljanna a ciki babu rana wala lailun babu dare saboda ya ce la ya rauna fi ha shamsan wala zamharira eh, babu rana babu dare bal dau'uhu nurun ah, bal dau'un wa nurun abadan haske ne da haske ne mai ɗumi wa nurun da kuma haske mai sanyi abadan har abada Eh, aka ce dau'u haske ne ɗumi kama hasken rana aka ce nur haske ne sanyi kama hasken farin wata Eh, wani lokaci haske ya juye musu ɗumi wani lokaci ya juye musu sanyi daidai da yadda suke bukata amma ba rana rana da wata ne na daga cikin khasa'is din wannan wannan wannan wannan duniya ne shin barzakhi ma akwai rana da wata eh zahiri yana nuna duniyar barzaki wanda in aka musu za a rayu a ciki wannan shi ma akwai rana da wata eh zauda ko wani da ya rasu da muka haɗu da shi ina masa tambayoyi daga cikin tambayoyinsa din ya ce min lokacin da ya je alamin barzakhi ya ce rana tana fitowa lokacin a gane saboda shi idan aka ce labarin irin wayannan mutane galibin sai yana zaman tuwaki ne ya je alamin barzaki rana tana fitowa haka ya gaya rana yana tana fitowa sannan fitowar rana da faduwanta a wannan duniyar ma ba lokaci guda ne kowane ko ina ba yanzu yanzu da muke rana ta fito na- a nan ba akwai wani- a wani gu a cikin wannan duniyar ma da daddare ne kaga wannan ba ishkali a ciki saboda zahiri dai akwai rana da farin wata a alami na barzafi wallahu alam تلك الجنة التي نورث نؤطي وننزل من عبادنا من كان تقيا wancan ita ce aljannar da muke gadarwa muke bayarwa muke saukar da wanda ya kasance mai takawa ko mai yawan takawa bi ta'atihi da biyayyarsa da Allah daga cikin bayinmu wa nazala lamma ta'akhkhara al-wahyu ayyaman yayin da wahayi ya yi jinkiri wasu ranaku sai wannan aya ta sauka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li jibril sai annabi sallallahu alaihi ya gaya wa jibril ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana me ya hana kan ziyartar mu fiye da yadda da kake ziyartar mu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik yace ba ma saukowa aini sai da umarnin ubangijinka eh, mala'ika bai sai ya yi motsi ba sai Allah ya ce ya yi motsi saboda girman hadarar da suke ciki da huma bai na aidina ai amamana min umuri da akhirati wa ma khalfana min umuri duniya ya ce nashi ne shi yake da abin da yake gabanmu na lamurrukan lahira wanda zai zo da kuma abin da yake bayanmu na lamurrukan duniya din nashi ne wa ma bayna zalika da abin da yake wannan tsakanin ai ma yakunu min hadha alwaqt ila qiyam sa'a daga wannan lokaci abin da zai kasance har zuwa ranar tashin alkiyama ai lahu ilmu zalika jami'ihi shi yake da sanin wannan gaba ɗayansa saboda haka ba duk lokacin da muka ga dama ne mu za mu sauko lokacin da muka ga dama kuma mu ci saukowa bai cewa manzo Allah haka وما كان ربك نسيا بمعنى ناسيا kuma ubangijinka bai kasance ne yawan mantuwa ba to shine yace wannan nasidin fa'idin ya zo da ma'ana na fa'ili shine shi bi ma'ana nasiya mantuwa hakan ma ordinary Allah baya yin ta balle a sifanta shi da nasi ala wazni fa'il ai tarikan laka bi ta'khiril wahyi anka bai zamo ya mance ka ya barka ya kyale ka da wannan jirkirin wahayin ba a gare ka huwa rabbu maliku samawati wal ardi wa ma bainahuma shine ubangiji mamallakin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su wannan duniya fa abudhu saboda haka ka bauta mishi shi kadai ka bauta mishi irin bauta taka wasabir ka jure li ibadatihi da bau- da bauta mishi ai isbir alaiha kai hakuri a kai saboda ibada irin haka na yaku bayi ma ya da hakuri balle ubudiyya ta ma'aiki wannan duk lahaza ba a so ya kubce ba tare da yana cikin wani nau'in wata ibada ba sannan haka ne maulan shek muhammad jibrima a cikin wasiƙar da ya rubuta a risalatu taraki wanda wasu kula Allah sun samu muska a ciki yake magana akan ubudiyya ta ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ma'aiki koyaushe a cikin ibada yake ko yana bai bauchi bacci ma ko yana bacci ma hal ta'lamu lahu samiyan ay musamman bi zalika ka san wani takwara a gare shi wani wanda aka kira shi da sunansa wani halitta a doron ƙasa ko da ko yanzu wanda sunan wannan halittan Allahu ka taba gani ka taba sani baka sani ba babu wani haka ne zaka suka ga sunan Allah din a yawancin a yawancin yarurruka kawai Allah ne to idan ka ga wasu yare sun kira Allah da wani suna sifa ne ba sunansa ba ne sifa ne ويقول الإنسان المنكر للبعث dan adam mai inkarin ba'afi shine ubay ibn khalaf aw walid ibn mughira ko walid ibn mughira ɗayan su ne ya faɗi wannan magana annazilu fi aya wanda wannan aya ta sauka kansa sai ce a iza bitaqiq hamzati thaniya bitaqiq hamzati thaniya وتسهيلها شين آئذا كو آئذا وإدخال ألف بينها ساعة للسكان في وجهها أوجهن وداجو معنى كشي آئذا كما آئذا وبين الأخرى kira'o'i ne ya kawo guda hudu amma wannan kira'ar ba ita ya kamata ya kawo a wannan wajen ba saboda wannan kira'ar ba ta da alaƙa da fassara tafsiri da ma'ana wannan kira'a ce ta lafazi za ka karanta a izabi ta kekil hamzatayi inda kufawa suke karantawa ko ka karanta a yiza a yiza yadda ibnu kasir yake karantawa ko ka karanta a iza yadda hisham yake karantawa muka karanta ayiza yadda su karun suke karanta wannan duk bai da alaka da fassara kira'ar da yake da alaka da fassara shine an karanta wa yaqulu al-insanu idza mut idza ma mutu da hamza daya an karanta a idza ma mutu da hamza guda biyu da hamza ɗaya din a ibnu zakwan ne ya karanta ويقول الإنسان إذا ما مت كوي ده همزة ده سولا قراء دك سن كرنتا ده همزة مدادي إذا ما مت أي إذا مت إذا نمت لسوف أخرج حيا ذا فدني إن نمت ذا فدني ذا فدني رعاية من القبر دك دك كبري kama ya kulu muhammadun kamar da muhammadu yake faɗan haka falistifamu bi ma'anan nafi istifam din ya zo da ma'ana na nafi ne ai la ufiya ba'dan mauti ba za a rayar da ni bayan mutuwa ba wa ma za'idatu litawkidi litta'aqidi ma din za'ida shi yana nufin iza mitu ne iza mitu ne wa kazallamu haka nan yace lam din ma za'ida ne lam ɗin da saufa ukhraju ɗin ma yace za'ida ne an gane lam ɗin ma za'ida ne wannan iraji ba zai yi mu yi shi a wannan lokaci ba akwai shigen irin wayannan wurare iskalai na iraji a cikin Qur'ani mun sha ishara ga wasu daga cikin su a wasu wurare ma'ana abin da aka saba a nahawu din shine wani lokaci Qur'ani sai ya kure nahawu ya kure na haɗin ya ki kawo yadda malaman na haɗin suka saba saboda idan ka ce iza iza mitu abinda aka sani shi iza ɗin ka kawo za ka kawo mishi jawabi da fali ko ka kawo mishi jawabi da fi'ili tsura galibin wannan fi'ilin zai zo madi ne amma wani lokaci yana zuwa da mudari to shi suka ga duk wannan ba a yi haka ba nan sai idza idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya aka kawo lamu irin wannan lamu ana kawo a jawabi na laula ko a jawabi na lau ko jawabul qasm ne nan kuma babu qasm a ciki babu laula babu lawa duk abin da ake neman lamu babu anan fadin da ake nema a idza kuma babu shi to shine kawai suka futar da kansu suka ce lamun din kawai zaida shi to ba san da cewa ko ka ce lamun din zaida har yanzu akwai iskali a shin saufa din zai yi ya zaman to jawabi idza yanzu mukaddara lamun zaida ne idza idza ba to yake a ce idza mitu saufa ukhraju hayya ba eh saufan zai yi ya zaman to jawabin idza ba zai yi ba abin da yasa ba zai yi ba idan ka ce idza mitu sawfa ukhraju hayya musamman a qira'a na ta na hamza guda daya ya yana faɗan naqidin ma'anar ayar ne idan na mutu za a tashe ni za a fidda ni a kabari a raye shi kuma ana nufin shi ne faɗan wannan yana inkarin haka ne a gane gwara a kira mai hamza a izama mitu yanzu in na mutu saufa uku raju hayya zai yiwu a fidda ni ina raye kamar yana tambaya shakku ne yana shakku a haka to saboda haka hatta idan an ce lamun din za'ida ce to iskalin bai gushe ba sai dai mu bar magana a haka kawai a wala yadhkuru al-insanu أصله يتذكر يتذكر أبدلت التاء زالا aka canza ta'in zal wannan kamar da muka yi bayani ba a bukatan wannan ibdali wa udghimat fi zali sai aka yi idgami cikin zal din amma gun malaman kira'a kawai ta'in aka shigar zal ya zamo yazzakaru yazzakaru a wannan kira'a ce ta abu amrin al-basri da hamza da kisa'i wa fi maryamin bil aksi haqqun shifa'uhu da al-imam shafi'i ya faɗa su suna karantawa a wala yazzakaru al-insan jamhur suna karantawa a wala yazkuru al-insan a wala yazkuru al-insan wa fi qira'atin tarkuha yace ba ba idagani din a wata kira wata kira'a wa sukunu dal zal zaka yi wa zal din sukun yazkuru wa dammul kafi a wala yazkuru insani kenan yadda muke karantawa a wala yazzakaru insan abu amrin al-basri da hamza da kisa suka karanta shin dan adam zai tuna anna khalaqnahu mu ne muka halice shi min kaburu gabanin ya samu walam ya ku shay'an bai zamo komai ba yana adamu ma'adu babu shi babu gurbinsa babu alamansa fa yastajillu yazo ba zai tuna ba da hakan yazo ya kafa dalili bi ibtidai farkonsa ya kafa dalili da farkonsa alal i'adati akan za iya dawo da shi ma'ana ɗan adam ba zai iya tunanin cewa babu shi kwata-kwata ba ma Allah ya yi shi da wannan tunanin ya gane cewa za iya dawo da shi ba zai tuna haka ba fa wa rabbika ina rantsewa da ubangijinka la nahsurannahum ay al-munkirina lil ba'si masu inkarin ba'si za mu tashe su washayatina da shaydanu magoya bayan su ay najma'u kullan minhum wa shaytanahu kowannen su zamu tara shi da shaytanin sa fi silsilatin cikin sarka thumma lanuhdirannahu sannan sannan wallahi wallahi zamu halarto su zamu kawo su haula jahannama min kharijiha gefen jahannama suna ganin sa ƙoro ta wajenta jusiyan alarrukabi suna durkusai da gwiwoyinsu jam'u jasin jam'i ne na jasin daga jasa ya jishu idan mutum wahala ya sa aka durkusar da shi kamar masu laifi aka kakka masu ba a barin su su zauna sai a durkurarsa da su haka a jera su irin wannan. da gwiwa shine jasa ya jishu kenan ya kawo summa ne domin ya yi atafin jawabul kasami zuwa jawabul kasami kamar ya ce fawararsi ka lana shuran na sannan ya ce sannan ya ce sannan ya ce wa warabbika lana haduran na sai ya kawo summa kawai summan nan tana atafin lanuhudiran na zuwa ga lana shuran na wa asluhu jusun kamar yadda muka yi bayani a baya au jusuyun au jusuyun saboda luga biyu ne akwai min jasa ya jisu wannan wawu ne jasa ya jisu wau in a wannan ne asalinsa jusuyun ne akwai min jasa ya jisi in a wannan ne asalinsa jusuyun ne da ya lugata ne lugogi ne guda biyu to asalinsa wannan ne to shi ne aka aka yi ibdalin wau biyu ɗin ko wau ɗayan a ɗaya lugar sai aka yi idigami ya zamanto jusiyar wasu ƙurrahu sai suka yi itiba'i suka mai da zamma ɗin kafara kamar da muka bayyana suka karanta jisiyan ثم لننزع لننزعن من كل شيئة ثم نن har yanzu yana atsafi zuwa ga jawabul qasmi din ne wallahi ina rantsewa da ubangijinka da nan ji anna za mu cire min kulli shi'ati firkati minhum daga kowace ɓangare firka daga cikinsu ayyuhum ashaddu alar rahmani utiyan za mu ciro duk wanda a cikinsu shine yafi tsananin jara'a da girman kai wa Allah ar-Rahman ar-Rahman zamu tsago shi zamu tsago min kulli shi'atin daga kowace bangare daga daga bangare asalin ayyuhum din maf'ulun ne na lanan bi Allah tukunan ayyudin a wannan wajen mabniyu ne ba a masa irabi ba a masa irabi asali sun malanan zi an na ayyahun ashad ayyahun ayyanin maf'uli na nan zi an na ɗin ne tukunna ayyu ɗin a nan ana nishi bina'i ne kamar da ibn malik siyasa yake cewa ayyu kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru wasliha damiru yin hazaf yace haka to shine kaman wannan anan kace ayyuhum ashaddu anan ayyuhum ashaddu ayyuhum ashaddu damirin sadrul wasl din an ce asalin ayyuhum huwa ashaddu to ya ka cire huwa din da aka cire huwa din kuma sai aka bar wannan din mudafun ilayhi na ayyu din to irin wannan duk lokacin da aka yi wannan to ayyu zai zama to mabni hayin zai zamanto mabatayo to shi yasa sai ya ce ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani utiyan kenan duk wanda a cikin su kowanne bangare cikin su wanda yafi jara'a tsananin jara'a wa Allah subhanahu wata'ala ar-rahmanu a ciki za mu tsago shi za mu ciro shi za mu gushe kenan shi ma wani nau'i ne na azabtarwa thumma la nahnu a'lamu har yanzu thumma na asabi ne zuwa ga jawabul qasir la nahnu a'lamu mu mu ne muka sanda billazina hum mu ne muka sanda wa'anda su ne aula biha su suka fi cancanta da shigar da su jahannama ai a haku bi jahannama al'ashaddu al'ashad wanda suka ji tsanani ne wa gairuhu minhum ko waninsa ne wanda ya fi tsananin jara'a wa Allah ne ko kuma waninsa ne ya fi cancanta ya fi cancanta da a shigar da shi aljanna mu mun san da haka mu mun san da haka filiyan wanda ya fi cancanta da shigar da shi jahannama ɗin mu muka fi sani al'ashaddu ɗin ne ko waninsa shi ma shigen wancan ne shi ma filiyan ɗin daga sala za ka ce daga sala ne sala ya sala ko saliya shi ma shigen wancan ne asalinsa suluyun suluyun da ya a ƙarshe sai aka yi aka yi ibdalin maulin aka yi idgamin sa cikin ya ya zamanto suliyan a kira'ar kufawa ya zamanto siliyan ya zamanto siliyan ma'anarsa shine dukulan wa kirakan shiga da konewa saboda wannan istiqaqi maddan yana bada ma'ana guda yana bada ma'ana na shiga yana bada ma'ana na konewa shine din ya kawo wa asluhu suluyun min saliya bi kasri lami wa fatiha wa in ayma minkum ahadun babu wani a cikin ku illa wariduha ay dakhilu jahannam sai sai ya ya shige ta sai ya shige ta sai ya shige jahannama ma'ana sai ya wuce ta ka ta kan jahannama shine siradi da ake magana kana ala rabbika hasman maqdiya wannan wani abu ne wanda ya kasance wa ubangijinka ya hukunta shi hatim wato tilas ne maqdiyan a hukunce ma'ana da ya hukunta shi haka sai ya zamanto tilas kowa sai ya haura ta kan ta kan jahannama hatamahu wa kadabihi la ya turku ya tilasta shi ya hukunta shi ba zai bar shi ba abin da ya sa hikimar wannan shine mutum ba zai san ni'imar aljanna da ni'imar da Allah ya masa ba sai ya bi ta kan ta kan katangan doron jahannama ya wuce aljanna ta nan tukunan zai gane ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa saboda ni'ima in ta haɗu da azaba an fi jinta ba ka gan kana jin yunwa sosai tukunan aka kawo ma abinci ko ba daɗi za ka ji daɗinsa abinci da daɗi da ba daɗi ɗin abin wanda bayi da yin ma ya yi to kaman wannan ne wannan shine hikimar ɗin sun manunajji ننجي مشددا ومخففا يعني أن كرنتا ننجي يد مكي كرنتاوا أن كرنتا ثم ننجي ننجي قراءة كسائي قراءة كسائي وننجي خفيف الرب شي كرنتا ثم ننجي ننجي الذين اتقوا sannan mu tsiratar da waɗanda suke da takawa ita kawo shirka wal kufra min ha suka kiyaye kansu da shirka da kafirci mu tsiratar da su daga ita jahannama din wa nazaru zalimina mu bar azzalimai bi shirki wal kufri wanda suka zalunta kansu da shirka da kafirci mu bar su fiha a ciki jufiyan ala rukabi suna turkufe da gwiwoyinsu ma'ana su faɗo a wannan hali وإذا تتلى عليهم سوء أي المؤمنين والكافرين إذا أكا كرنتا مسو سومو من أيد كافري آياتنا من القرآن آيوم در القرآن بينات بيننو واضحات ولن نفكي في الله في الله حال قال الذين كفروا للذين آمنوا ولن نفكي كافر سنسك يا مؤمنين ayyul fariƙai ne na hannu wa antum wanne ɓangare ne cikin mu ko ku khairun makaman manzilan wa maskanan wanda ya fi samun masauki ko matsuguni gun zama bilfatihi min kama makaman kenan wa bidammi min akama da damma ɗin kira'a ce ta ibnu kafir ibn kasir ya karanta khairun mukaman mukaman wa ahsanu nadiyan sannan wane ne daga cikin mu ya fi kyan majalisa majalisa daba na hira mu ne ko ku shine nadiyan ne bi ma'anan nadi wa huwa a mujtama'ul kauni wajen taruwan mutane ya tahaddasu fihi wanda suke fira a ciki ya nauna na hannu abinda suke nufi mu mun fi ku kyan masauki da matsuguni mun fi ku kuma kyan daba da muke zama muke fira fanakunu khairan minku tunda kuwa haka ne tun a duniya to a lahiran ma haka mun fi ku wannan zai zama dalili wa kam ay kasiran da yawa ahlatina mun halakar qablahum gabanin su min karnin ay ummatin min al-umam al-madiya wata al'umma cikin al'ummomi da suka shuɗe hum ahsanu hasasan su sun ci wa'annan mutanen makka kan kayayyaki shine karkacen gida shine asas malan dukiya wa mata'an da kayayyaki da ake amfani da su a gida buta ne bokiti ne tukunya ne cokali ne ludayi eh sallaya ne taburma irin wani shi ake cewa a sa su wa ri'iya ai manzaran nunar ru'yati sannan sun fi ku can can fuska can madubi can gani kenan فكما أهلكناهم بكفرهم كمن دمك هلكت دسو دا كافر شنسو نهلك هؤلاء وإنما زام هلكت دسو ورئيا أن أنكرا تاشيد حمزة شيني كراتون أصلي من الرؤية daga hamza ru'uya na gani kenan can gani ko gida ne mai kyau ka gan shi da kyau a gane duk abin da zaka ganshi ne kyau kenan sannan sai kalun da ibnu zakwan suka karanta riya riya suka yi ibdalin hamza ya suka yi idgami ya zama to riya eh wanda kuma wannan wa yake da suna wa yake da suna sufi wani wajihi ne nashi wanda wasu kuma suna cewa kawai shi wajihinsa fito da wannan hamdan ne kawai shi ne wanda imam shafi yake cewa wari'iyan bi tarkil hamzi yushbihu limtila shi ri'iyan din nan kabar hamza din zai zo da zai zo da istiqaqi na imtila'i istiqaqin imtila'i shine ana cewa rayu riyu shine ka sha ruwa cikinka ya cika ƙoshin ruwa alhali kuma ba a nan ɗin ba na ƙoshin shan ruwa ake nufi ba ana nufin ganin abu mai kyau to saboda haka susi sai ya karanta shi da hamza yake karanta shi da ibdali a bisa asalinsa kenan don ya karanta da ibdali zai istibahi da wannan ma'ana ɗin da yana wasu suke cewa yana da wajihi guda biyu duka yana jin asalinsa shine wari ya ya karanta bi ibdalil hamza ya kenan amma anan shi shatibi bai kawo ramzi susi ba yake cewa dana ri'iya nibijil mujriman ba fitan mula haka yake mudadiman ba fitan mula ba ɗin ramzi ne na kalun mim ɗin ramzi na ibn zakwan bai kawo ramzin sufi ba saboda shi a gunsa sufi yana karantawa ri'ya ri'ya kamar yadda duri yake karantawa wannan ilimin kira'at ne tafsirinsa yana cikin kira'at amma a nan ri'iya a karanta da hamzan shi ne wafi saboda duk lokacin da ibdali yake dagula ma'anan da ake bukata to ba a bukatar sa amma ya zo da riwaya sunna mutaba sahihiya mutawatira ba yadda muka iya za mu karanta yanzu misali a ulaika hum khairul bariyati da ya mai shadda wannan shaddan zai nuna daga bara ya bari ne bara ya bari in ka ce ulaika hum khairul bari'ati da hamza zai nuna daga bara'a ya bara'u kaga yana daukan waje shi guda biyu ta kamar wannan ne wannan ya inganta ya inganta nasu yana karantawa khairul bari'ati kaga ne sannan kuma jumhur suna karantawa khairul bariya bariyati irin wannan haka ne su minan nabiyina ko minan nabiyina irin wannan abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi da suke cewa ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsan nadiyan din alƙaryoyi nawa ne wanda suka fi mutanen makka nadiyan din suka fi su a abin nan makaman din kuma Allah subhanahu ta'ala ya zo ya halakar da su saboda haka su ma in ba su imani ba za a halakar da su qul man kana fi dalalati ka ga musu duk wanda yake cikin bata mm shartu yace sharadi ne jawabu falyamdus bi ma'anar al-khabara أن يمد له الرحمن مدا الله الرحمن زي نشي كاري مدا في الدنيا زي نشي كاري يكارا نشي يوان دوكيا يوان آيا الدنيا يستدرجه ينا نشي استدراجي dan ya zaci cewa alkhairi ne abin da ake bashi hatta idza ra'aw ma yu'aduna sai sun ga abin da aka musu alkawari immal azaba asalin sa hatta idza ra'aw azaba hatta idza ra'aw azaba wasa'ata to shine ana so a fito da ɗayan biyu ne shine hatta idza ra'aw ma yu'aduna ma yu'aduna immal azaba imma azaba yana cikin abin da aka musu alkawari kalkatli wal asri kaman a kashe su a gun yaƙi ko a kame wasunsu wa imma sa'ata ko kuma tashin alkiyama almustamila almustamilata ala jahannama fa yadkhulunaha wacce take dauke da jahannama su shige ta fa sayalamuna za su sani jawabi ne na izaɗin in sun ga ɗayan wa'annan abubuwa guda biyu za su sani man huwa sharrun makanan wane ne gurbin shi matsayin shi ya fi sharri wa adafu junda wane ne kuma ya fi raunin jama'a rindina masu taimako a awanan masu taimako a su ne عن المؤمنون هم منين وجندهم الشياطين جند سو رندنن سو أعوان سو شيدانون وجند المؤمنين عليهم الملائكة فإن جند المؤمنين كما ما سكاري سوكيا يسو ملائكون وأن الله سبحانه وتعالى يا كاو اعتراضي فكان آه أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا يكفي وكم أهلكنا من قرية جملة متردة أتنسى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا قل من كان في الدلالة فليمدل له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلم من هو شر مكانا عشان نذكر شيء أي الفريقين خير خير مقاما أكشي مسو فسيعلمون من هو شر مكانا da suka ce wa ahsanu nadiyan Allah sai ce musu wa da'afu junda sai zaman su abin da yake tsakanin mu'tariba domin ya nuna musu cewa a halin da suke ciki ba zai hana in suka ƙi imani a halakar da su ba ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى waɗanda suka shirya to Allah subhanahu ta'ala zai ƙara musu shirya saboda shirya ɗin mataki mataki ne kamar da dazu muka faɗa shiryayyen ma yana buƙatar shirya saboda akwai shiryar da ba shi da ita bima yanzilu alaihim min al-ayati saboda abin da yake sauka gare su na ayoyi za su ci gaba da imani da kowace aya wal baqiyatu salihatu hiya at-ta'atu tabqa li sahibiha shine a ta'at abubuwa salihai waɗanda suke wanzuwa su ba sa gushewa su ne ibadu da zikiri khairun inda rabbika sawaban ya fi lada a wajen ubangijinka fiye da wannan abubuwan da su suke magana makami ko kuma a sanu nabiya ya fi wa khairun maraddan sannan ya fi makoma ai ma yuraddu ma yuraddu ilaihi wa ma yuraddu ilaihi wa yarji'u bi khilafi a'malil kuffar abinda za a mayar mishi in yaje lahira abinda zai dawo mishi sabanin ayyukan kafirai da ba abinda zai dawo musu wal khairiyatu huna fi muqabalati qawlihim ayyul fariƙaini khairun makaman yana mukadiri da abin da suka faɗa a baya ne sai Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khaira wa khairun maradda afara'aita alladhi kafara bi ayatina al'asi al'as bi niwa'id wannan shi al'as bi niwa'id akan sa wannan aya ta sauka ka sanar da ni wanda yake kafircewa ayoyinmu wakala kafara wakala ya kafircewa ayoyinmu ya ce da khababin arab ya gaya wa khababin arab alka'il lahu wanda yake ce mishi tuba su ba da mauti ya ce mishi za a tashe ka ranar tashin alkiyama khababin arab ne da ya ce mishi ya ce wa al'az bin wa'il za ta sheka ranar tashin alkiyama wal matsalib wal mutalabi da hubi mali kuma wanda aka nema mishi kuɗi mana aka ce mishi tuba su ba da mauti kuma aka nema mishi kuɗi sai ce la'utayen na ala takdirin ba'afi in aka kaddara cewa ma za a tashe ni za a bani malan dukiya wa waladan da 'ya'ya fa aqdika zan biya ka zan biya ka kala ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala sai yace sai yace anan wa walada din hamza da kisai sun ka karanta a cikin wannan sura wa wulda da utayanna malan wa wulda gundu ɗin jam'i ne na walat jam'i ne na walat ana za a bani dukiya da 'ya'ya yara da yawa kenan a suratu nuhin kuma shine inda Allah subhanahu wataala man lam yazidu maluhu wa waladuhu man lam yazidu maluhu wa wulduhu abu amr al-basri da hamza da kisai suka karanta wa wulduhu wato ma'anar jam'i kenan za a bani dukiya da yawa za a bani yara da yawa zan biya ka abin da kake mutala kai abin da kake nema na da shi na dukiya zan biya ka attala al ghaiba shin ya duba gaibu ne gaibi ne ai a alimahu a alimahu wannan yana komawa zuwa ga afara'aita din ne saboda allazi din maf'ulin sa na farko a attala a attala al-ghaiba anan ne zaka fito da maf'ulin sa na biyu maganan ya kare a alimahu yanzu shin ya san da gaibi wa an wa an utiya ma qalahu kuma shin ya san da za a bashi wannan abin da ya fara yace wastaghna bi hamzati sifani an hamzati wasli fa hudifat asali abu biyu ne anan akwai fi'ili ittala'a ittala wannan ala wazni iftala yana da hamzatul wasli a farko sai aka kawo hamzatu istifham aka sa sai zaman to asalin sa a ittala a ittala sai zama guda biyu ɗaya hamza mai fata hamzatul qat'i istifham ɗaya hamza mai kasara a ittala to sai aka wadatu da hamzatul istifham din irin wannan wurare ko guda bakwai ne a cikin Qur'ani irin su astakbarta am kunta min al-alimin am kunta min al-ali astafal banati astagfarta akwai irin wannan wurare ko guda bakwai ne malaman kira suna kawowa asali hamza guda biyu ne aka cire hamzatul wasli aka bar hamzatul qat'i wanda hamzatul istifham ne sai aka cire hamzatul wasli din amit takaza inda rahmani ahada shin ya duba gaibi ne ya san da abin da ya faɗan au ko kuma ya karbi wani ahadi ne daga wajen Allah ar-rahman sun yarjejeniya da Allah ar-rahman zai ba shi abin da ya faɗa ɗin bi an yi bi an yi uta ma kalahu za a ba shi abin da ya faɗa shi ɗin daga jumla asal al-ghaiba ne zaka fitar da maf'uli na biyu na ra'aita ɗin sai maganan ya cika ya maganan ya cika kamar ya ce al'az bin wa'il wanda ya kafirce ya ce da uta yanna malan wa wadada ɗin ya duba gaibi ne kaga magana ya shiga ya duba gaibi ne ya san gaibi ne eh ka gani yanzu misali kamar ka ce da mutum ne wani da yake zai baka naira dubu ashirin din yana da naira dubu ashirin din ne kaga magana ya riga ya kare to kamar wannan ne shi ne wani da kace zai baka naira dubu ashirin yana da naira dubu ashirin din ne to shine ya kare shi bayanin ra'ayta din wanda ya malaman tafsir suke fassara shi da akhdir akhdir ne din sai karasa shi da attala al-ghaiba din attala al-ghaiba an ittakaza inda ramani ahada sai Allah ce kalla ba ɗayan biyu bane bai duba gaibu ya ga hakan ba sannan babu wani ahadi da aka yi tsakaninsa da Allah ar-rahman shi ne kalla ai la yuta zalika ba za ba shi ba sanatubu la'amuru bi katibi ma yaqulu zamu bada umarnin mala'iku masu rubuta komai su rubuta abin da yake faɗa ɗin wani mutu lahu min al'azabi za mu ƙara mishi da azaba za mu ƙara mishi azaba maddan ƙari na ziduhu bi zalika azaban akan azaba za mu ƙara mishi azaba fauka azabi kufrihi sama da azaban kafircinsa wa narisuhu ma yakunu min al-mali wal waladi anan duniya zamu gadar mishi da abin da yake fada na dukiya da yara din dukiya da yara din wa na zai zo mana yawmal qiyamati farda shi kadan don zai zo mana yani la mala lahu wala walada dukiyar da yake ji da shi za mu tara mishi da yara a duniya amma zai zo mana tsura shi kadai ba dukiyan babu yara wattakhadhu ay kufa ay kufaru makka kafiran makka sun riƙe min dunillahi al-awthan alihatan kuma bayan Allah sun mai sun riƙe sun mayar da gumaka alihatan abubuwan bauta ya abudu lahum suna bauta musu liyakunu lahum izzan dan su kasance musu izza ay shufa'a inda Allah bi Allah yu'azzabu su cece su a wajen Allah ba za a azabtar da su ba a hana su azaba saboda haka ne suka mayar da al'autan din suka zamanto abubuwan bauta liyakunu lahum izza dan ya zamanto musu izza saboda aka cece ka ka samu izza haka ce shi ka ta samu isa kalla ai la mani'a min azabihim ba abin da zai hana azabtar da su sayakfuruna ai al'alihatu su waɗannan ababin bautan nasu gumakan bi ibadatihim za su kafircewa bautan su din ai yanfunaha suna kore za su ce ba ku bauta mana ba mu kama fi ayati ukra kamar yadda zai zo cikin wata aya ko yake zuwa wata aya ma kanu iyana ya abuduna eh ma kanu iyana ya abuduna duk abin da aka bauta a duniya dutse ne itace ne mala'ika ne aljini ne gobe kiyama Allah zai tambaye su a ha'ula iyyakum kanu ya abuduna قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة sai ma kani yana ya abuduna ba mu ba mu suke bautawa ba sai su su kubutar da kansu wa yakununa alaihim diddan maimakon ya zamanto musu izza za su kasance musu kishiya ai a awanan wa ada'an za su zamanto makiya su yi baran-baran an kira maƙiya kishiya ne saboda galibi ba cika samun cutuwa tsakanin abu da kishinsa ba misali kamar wuta ne da ruwa ba sa jituwa wuta da ruwa duk abin da Allah ya yi abu zai yi wani abu mai maganin wannan abu kasance ba sa shi saboda haka ne aka zauna lafiya inda ba yi haka ba ba za a zauna lafiya ba don haka ne za ka ga cewa fari ba abin da ba sa so kaman gadangare yasa yara suke kawai gadangaru ku taru ana auren fara hakan an ce za a yi aure dole ne a taru ai ana buki za a taru ai shi kuma gadangare Allah sai mishi magani shine kuliya ɗan kuliya shi shi kuma kuliyan an mishi magani haka abin yake ta tafiya kowa yin Allah ya yi abu sai ya wani abu kusa da yi wanda zai yi maganinsa saboda kada ya mance da Allah shi ne wa ya kunu na alayin diddan za su kasance musu kishiyoyi su yi baran-baran su yi haɗa su watsi alam tara ba ka gani an na arsalna shayatina sallafnahum alal kafirina mun sallaba mun daura shedanu akan kafirai suke da daman badda su ta uzzuhum a tahijuhum aw tuhayyijuhum suna ziga su suna ziga su idan ma'afi suna zaburar da su zuwa aikin sabo azzan zaburarwa mai tsanani asalin azza din a azza azza din asalin sa tafasar tafasar tukunya ne idan abu ya tafasa shi ne ake cewa azza to shi ne sai in abu ya tafasa ruwan a yi tashi yake tashi yake to shi ne ake kiran ta hanyiji ziga ka ziga mutum ya yi abu ake kira shi azza ka zaburar da shi ka ziga shi kenan fala ta'ajal alaihim saboda haka kar ka yi gaggawa a kansu bi talabil azabi da nema musu azaba inna ma na'uddu lahum al-ayyama wal layaliya aw al-anfasa muna kidaya musu Allah bai faɗi ne yake kidaya ba muna kidaya musu ne al-anfasa shine yake kusanci muna kidaya numfashin su ne so muke numfashin su da muka kaddara za su numfasa su kare mun riga mun iyakance musu muna kidayawa ne addan gidayawa ila wakti azabi har zuwa lokacin azabtar da su din nufasin su ya kare ko ranakun su ya kare ko dararen su ya kare uzkur yawma nahshurul muttaqina ka tuna ranan da muke muke tada ko muke tara masu tsoro da imani masu tsoron Allah masu takawa da imanin su idan rahmani muke tara su mu kai su zuwa ga Allah ar-Rahman wafdan jam'u wahid jam'i ne na wafidi shine jama'a na rakibi shine mutum ya ya dunguma ya je gun wani shi yake cewa wafi yace wafada ila sila fulan yace wafdu fulan jama'an da suka taru suka je wajen sa kenan jam'i ne kamar yadda za ce rahibun a ce rakbun jam'i za ce wafidun a ce wafdun shi mai zamanto jam'i wani sukun mujirmi na su kuma mujirmai mu koro su bi kufrihim da kafircinsu ila jahannama waɗanda suka zama mujirmai saboda kafircinsu za mu koro su zuwa jahannama wirda jam'u wari shi kuma jam'i ne na wari bi ma'ana mashi afshan wanda yake tafiya da ishirwa eh shi asalin warada din ne yake zuwa da wani istikakin sai yake zuwa da ma'anan tafiya da wani istikakin kuma yana zuwa da ma'ana shan ruwa shan ruwa shine ya kawo gaba ɗaya mashin afshan ana cewa ra'id shi ne wirdan kenan wirdan zamu zamu koro su suna ɗauke da kishirwa suna cin kishirwa wanda da yake jam'u warid ne wanda yana nuna asalinsa wardan ne wardan wardan kamar yadda yake wafdan din ala wazni fa'ala eh tukunna kamar yadda shi wirdan au ko kuma da wannan lafazin yake zaman to jami'i la yamlikuna ay annas mutane ba za su mallaka ba ash-shafa'ata ba su da mallake da ba su mallake da ceto ba illa man ittakhadha inda ar-rahman ahada sai wanda ya yake rike da ahadi daga wajen Allah ar-rahman shi za cece shi ai shahadatu Allah ila illa Allah wala haula wala quwwata illa billah wanda ya shaida da haka to shi ne wanda zai mallaki ceto a cece shi ko ya yi ceto a bayi ceto ya yi ceto yana da ahadi yarjejeniyar cewa zai ceta ko za a cece shi a gobe kiyama wa qalu ay al yahudu wan nasara yahudu da nasara suna cewa wa man zahama da kuma waɗanda suke da'awa annal mala'ikata banatullahi mala'iku ya'ya ne mata na Allah su suke ce ittakhadar rahman walada Allah ar-rahmanu ya riƙida ya riƙida wannan ma shi ma Hamza da Kisai da muka yi bayani sun karanta wa qalu ittakhadar rahmanu wuldan Allah ya riƙi yaya ya riƙi yaya laqad ji'tum shay'an qala ta'ala lahum Allah yace musu hakika kun zo da wani abu iddan ai munkaran aziman abu munkari ne girma abinda hankali baya iya daukan sa shine ake cewa iddu tsara ma suke cewa iddu hankali baya daukan sa to shi yasa Allah subhanahu wataala yace takadu samawatu yatafattarna din aw yakadu samawatu yatafattarna din yakadu samawatu takadu bittayi an karanta da ta kamar yadda abu amr bin basri yake karantawa wal ya'i kuma an karanta da ya shine yakadu samawatu kenan da takadu samawatu ya tafattarna bin nuni mun ga kira'an abu amr yake kawowa bin nuni an karanta da nunun shine yanfatirna yanfatirna wa fi qira'atin bitta'i wa tashdidi ta'i a wata kira'a jitayi wata shididi tsayi shine ya tafattarna ya tafattarna kira'ar musayan kira'ar da ya kawo kira'ar da shi yake karatu da ita shine yan fatirna kenan asalin waɗannan kira'o'i shi din yakadu atarida nafi'u da kisayi suka karanta yakadu yakadu samawati sauran ƙurra'u suka karanta takadu samawatu takadu samawatu sannan shi kuma ya tafattar na dinnan akwai bambancin kira'a tsakanin wacce ta zo cikin wannan sura da wacce ta zo a cikin suratu shura ta suratu maryam din abu amrin al-basri da hamza da kuma ibnu amir da shu'uba suka karanta yan fatirna a wannan sura kenan sannan da aka je suratu shura kuma sai ibnu amir shani da shi hamza din sai suka fita a cikin wannan kira'a sai suka karanta ya tafattarna sai shi abu amr basri da shi uba yadda suka saba a wannan sura sai suka karanta yan fatirna su to kaga kenan idan ka duba zaka ga cewa kira'ar wannan sura din da kuma sura ta shura yakan bambanta a gun wasu daga cikin su wasu suka karanta anan yan fatirna su ne hamza da ibnu amir suka je suratu shura suka karanta ya tafattarna ta nan ne zaka gane cewa kira'a din ba kiyasi bane riwaya ta da su suka rawaito haka suka rawaito haka aka rawaito musu saboda inda kiyasi ne zaka ce musu dan ne a suratu maryam kuka karanta yan fatirna sannan kuka je suratu shura kuka karanta ya tafattarna ba kiyasi bane shi kuma su kuma wanda suka karanta nan da can su ma ba kiyasi suka yi ba haka aka koya musu kowa ya karanta yadda aka koya mishi kenan akwai takadu samawa akwai qira'a takadu samawatu yatafattarna yatafattarna sannan akwai qira'a yakadu samawatu yatafattarna sannan kuma akwai qira'a takadu samawatu yanfatirna amma babu kira'a yakadu samawatu yanfatirna saboda wanda suka karanta da ghaiba din a su a cikin su babu mutumin da ya karanta yanfatirna su duk sun dukan su gaba sun karanta ya tafatarna ne to shine bayanin kira jilin shikati ma'ana saura kaɗan sammai su tsatsake saboda girman wannan magana saboda girman jin wannan magana ta ce sammai za su tsatsage su rushe su zubo ƙasa minhu ai daga wannan maganan da maganan nan da suka faɗa ita sadar rahman walada saboda su sammai din sun san da cewa babu alaƙar ɗa da Allah subhanahu wataala an wani abu ne wanda kake da kasinsa ya ƙininsa wani zai zo ya faɗi wannan abu ya kore yaya za ka ci watan shakkul ardu hakanan saura kaɗan saura kaɗan kasai bakwai su masu sassage sassage wata khirrul jibalu saura kaɗan ko kashe duwatsu za su faɗo daga inda suke haddan ma'ana a rushe ana cewa haddu haddu akan iya cire ɗaya daldin a mayar da shi nemi a ce hadimu duk ɗaya ne haddu da hadimu rushewa kenan tantabiqu alaihim min ajli an da aulir rahmani walada saura kaɗan sammai su tsago kasai su ruso duwatsu su faɗo a rushe a kansu saboda sun kira wa Allah ɗa an da'aulir rahmani walada kala ta'ala wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai dace a ce Allah arrahmanu guda sannan a ce ya riki ɗa ba ai wa ma yaliqu bihi zalika hakan bai dace da shi ba ɗaɗin yana nuna juzi'iyya ne ai wani juzi'i ne a jikinka ya fita kenan a gani Allah kuma ba a nasarta shi zuwa ga ajiza'u ai idan ka zo ka kawo da kuma ai za akwai abubuwan da za su biyo bayan dan ai ta yaya aka samu dan ta yaya aka halice shi abubuwa da yawa za su biyo baya saboda haka ce wa mayan bagi bin rahmani an yi tafi da haka a waɗannan wuraren ma an da aulin rahmani wuldan وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قراءة حمزة الكسائي إن أي ما كل إن أي ما إن فيها شيء ما كل من في السماوات والأرض duk wani abin babu wani abu wanda yake cikin sammai da kasai illa atir rahmani sai ya zowa yana duba kullu din ne khabar din kabar ɗin kullu ɗin ne sai ya zo wa Allah ar-Rahmanu abdan a matsayin shi na bawa dalilan kaskantacce khadi'an kaskantacce yawmul qiyamati gobe ta gobe kiyama minhum uzairun wa isa cikin su har da uzairu da isa kowa zai zo wa Allah arrahmanu a matsayin bawa ne a wannan kullun nan bai tsaya ga uzairu da isa ba kowanne irin halitta bishiyoyi ne tsuntsaye ne kwari ne kowanne abu zai zo a matsayin sa na bawa kamar da yake lakar ji ita muna furada lakar a hasahun Allah kuma hakika ya kidaya su wa addahum ya kirga su addan kidaya sai maimaita ma'ana ya bambanta lafazi ya bambanta ma'ana ya bambanta lafazi abin da yasa wasu abubuwa ihsa'in su ake yi wasu abubuwa kuma kirga su ake yi ihsa'i daban kirgawa daban shi ne ce lakad ahsahum wa addahum adda mana duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta a kidaye suke yadda ya halice su haka za su zo a wannan adadin babu adadin da zai rage mana ba wanda zai bace ya ɓuya a mance da shi a kita hisa shi ya bawa ne ya bawa ne a jinsin mutane an san mutane nawa aka halitta nawa ne a karkashin ƙasa wani adadi su ne za su fito ba ɗaya da zai rage a jinsin jinnu an san adadin su nawa ne a jinsin mala'iku an san adadin su nawa ne a tsuntsaye an san adadin su nawa ne a tsuntsaye tsuntsaye tattabaru nawa aka halitta suka rayu suka gama rayu a duniya hajjiya nawa ne kurciya nawa ne kabarai nawa duk an san adadin sa kasan nan ma kwaya kwaya kwaya an san adadin su kowanne abu da adadin sa da aka yi cicip cip shine za su zo wa Allah subhanahu wataala shine na kad asahu wa addahum adda fala yakfa alayhi mablagu jami'ihim adadin su da ya isa ba zai bace mishi ba wala wahidun minhum ko wani ɗaya daga cikin su ya bace ashe yau an rasa wani a lahira ya bata ba a gan shi ba a nemo shi da aka yi shi ba ta yi da aka zarta ba ba zai zo ba wa kulluhum ati shi yawmul qiyamati farda sannan kowannen su zai zo wa Allah ranar tashin alkiyama shi kadai bila malin ba dukiya wala nasirin yamna'uhu yadda ya fito kuma yadda Allah ya ce kama halakna kuma awwala marra shi kadai tsura to haka nan kuma zai za a tashe shi innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka salihai sayaj'alu lahum rahmanu wuddan fi ma bainahum Allah zai sanya musu kauna da soyayya a tsakanin su yatawaduna za su so juna wa yatahabuna sannan suna suna kaunar juna a wa yuhibbuhumullahu ta'ala kuma Allah subhanahu ta'ala zai so su fa inna ma yassarnahu mun sauƙaƙa shi ne ai alqur'ana mun sauƙaƙa shi ne bi lisanika al-arabi da harshen ka balarabe litubashshira bihi al-muttaqina al-faizina bi iman domin ka bawa mumunai masu takawa masu rabo da imani bishara ka ba su bishara wa tunjira tukhawifa bihi ka tsoratar kuma da wannan qur'ani din kauman wasu mutane luddan jam'u alat masu yawan musu ala wazni fu'ul ne lustin a alat ne yawan tsananin musu ai jadalin bil batil masu tsananin musu da da batili akan ƙarya wa hum kufaru makka su ne kafiran makka da makamantansu ka musu gargaɗi wa kam ai kasiran ahlakna qablahum min qarni da yawa gabaninsu na na karnai daban-daban mun halakar ai ummatin min al-umami min al-umami al-madiya daga al'ummomin da suka shuɗe da yawa mun halakar bi takzibihim rusula saboda ƙaryata manzanni da suka yi hal tuhissu tajidu minhum min minhum min ahadin shin kana jin motsin wani ɗaya daga cikinsu asalinsa hal tuhissu minhum ahadan shin kana jin motsin wani ɗaya daga cikinsu wa'yancan wa'yanda muka hallakar jin motsinsu da shi'urinsu kana ji au tasma'u lahum rikzan sautan khafiyan kana jin muryansu ko da ɓoyayye ne kana ji ne la ai ba kowanne daga ciki kawai babu su suna ƙarƙashin ƙasa sun zamanto babu wani kimiyya da wace da suna a rasha shekarun baya da suka gano suka ɓoye sai wani ka'ar ne daga cikinsu sai ya tona wannan asirin ya musulunta shi ne da suka tura wani na'ura ya shiga ƙarƙashin ƙasa ga can ya tafi suna so na'uran da yake dauke da wato rekodin din ɓoyayyun murya ya san murya ma da kake gani ai matsayi matsayin yayi a gane yayi according to irin ƙarfin da Allah ya ba wa jin halitta shine abin da za su ji dai saboda shiru din nan ma da muke ji shiru din nan shi ma ai magana ne shi ma murya ne shi ma shiruɗin kansa ɗin mamuriya to yi ne da suka tura wannan na'ura ɗin ya jima suka ciro shi shi kenan dama na'uran aka ciro in aka sa ɗin aka kunna ɗin aka kunna wato ba za a ji murya ba saboda ƙanƙantar murya ba zai yi a ji shi ba za a sa kwamfuta ne a dinga girmama murya a dinga girmama murya har ya fito ana jin kara har a dinga fahimtar me yake faruwa yanzu misali ko yanzu haka idan muka yi rakodi muryan bai fita ba ba to ni ma na iya editin din da a kwamfuta idan na ɗauki wannan rekodin na sa a gane to zan ƙara murya in na ƙara karo na farko na yi kumbati ɗinsa za ka ji muryan ya ƙaru in bai mun ba zan ƙara ƙarawa in bai mun ba zan iya ƙarawa yadda in na farko din na kunna cikin nan za a ji na biyun in na kunna waje za su ji na uku idan na yi can layi za su ji haka muryin zai zan dinga ƙara muryin iyaka yadda nake da haka za ka yi kumbatin nashi muryin ana ƙara ana ƙara ana ƙarawa can da ya zo ana fahimta sai aka ji kawai kururuwa ne ifu ne na irin ifun da wanda ake azabtarwa yake yi da ƙarin bulala cas da ihu da ƙara ƙarin bulala ƙarar dukan abu ya a ƙarƙashin ƙasa kuma ihu kuma duka kuma bulala ya nan kenan akwai wani abu sabo kenan kenan kafirai ne waɗanda aka binne su a kaburbukansu shi kasa din ka lura ka duba tarihin duniya ko ina kabari ne eh ko ina kabari ne al'ummomin duniyan da inda suka zauna suka yi kaburbukan suka binne matattun suka shuɗe bayan shekara dubu ko ɗari biyar dubu ɗaya sai wasu mutane su ramayar da wannan gun ya zamo gari duk inda ka ga an gina gida to wannan gun kabari ba wani gun da ba binne mutum ba saboda duniyar ta jima'i da suka ce kenan abin da musulmai suke faɗa cewa idan mutum ya mutu karkashin ƙasa akwai azaba za a azabtar sunan fake nan fake suna ne ba gani ba su wai ba su yadda da wahayin ba sai suka yadda da zahirin abin da suka ce shi kafirin da ya tona asiri a cikin su ya je musulunta daga baya aka zo aka tashi miliyan aka fito an yi yada lokacin ana ta tuttura mutane ma waya suna ji to shi ne shi ne anan Allah subhanahu wa ta'ala ki ta halta hissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizala fa kama ahlakna ulaika nuhliku haula yace kamar da muka halakar da wayancan baka ji musu shuru shuuri motsin su sannan ba ka jin muryarsu kawai babu su ba a batunsu to haka nan za mu iya halakar da wayannan in suka karyata ka cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
Sure.